أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العدل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله وقال في عدد wannan malami da zai faɗa ya faɗa a cikin littafinsa shafi na ɗari da hamsin min aljuz'il mazkuri to mun faɗe daga juz'insa wanda ya magana ya faɗa ma na su ga abin da ya faɗa ashekul alimu shekhi malami yana zai faɗi shehu tijani al'arifu masani da Allah al'arifu al'imamu shugaba jagora abul abbas wanda ake ma alkunya da abul abbasi ahmadu tijani shine shehu ahmadu tijani sheku ɗa'ifati tijjaniyati shehun jama'an nan ta tijjaniya jama'a da ake ce mata tijjanawa to shehunsu yana nufin shi ya ƙare wa min ahli tunis yana daga cikin malaman tunis da suka yi wa shehu tijjani shaida sheku muhammadu bayram to yanda yanda ilimin jami'o'i suka ɗaura abinsu to haka addini yake tafa da komai sai an je mai malamai na kirki ba masu hasada ba malamai sukan yi hasada a tsakaninsu ko ta haske ko ta abu an ce da shaɗan ya ɗaga hasada ya ce wa sai malamai suka sai malamai suka siya saboda mabiya da kuma shuhura kuma sukan faɗe gaskiya to in malamai suka mutum shaida na fanninsa to an karba don wani jahili ko wani gaula ya faɗi magana ko kallonsa ba za a yi ba ko aka ga alama aka ga alama wa'inda duk suka yi tare da shi ga abin da suka shi kenan da diyasa domin ahli tunis yana daga malaman tunis a sheku muhammadu baira wannan mai suna muhammadu baira alkamisu na biyar a tunisi mutumin tunis kila an yi muhammadu bayaran na farko da bayaran na biyu bayaran to wannan na biyar sun misiri sannan kuma ya koma misira ya je ya zauna ya koma misira ya je ya zauna wannan shine al'adar an ce namiji ɗan inda ta kai masa ne ba ɗan inda aka haife shi ba ɗan inda ya ga abu ba ɗan inda aka haife shi ba mace kuma 'yar gidan mijinta ce ba 'yar gidan da aka haife ta ba gidan da aka haife ta sai ga ɗan gadon da ta samu ɗan kaɗan amma an ta zo gidan miji kuma sai ta mamaye gidan wa'inda ba su san wannan hikima ta Allah ba hai mace an ba ta kaɗan namiji an ba shi da yawa wannan zalunci ne kaza kaza in mace aka ce yanda ta cinye gidan wani haka za ta cinye gidansu namiji zai zama ba shi da komai namiji zai zama ba shi da komai in amma ita ta je gidan miji Allah ya buɗa mata da ta hayayyafa ta yi komai ‘ya'yanta ne ‘ya'yan mijin ne yanzu sai ta zama gidan jinnata ne ita kuma ta bawa maza ‘yan uwanta maza gidansu su kuma su ɗan samu ɗan wani abu duk gaba kiɗa to wannan kenan to za ga yanzu ne da Allah ya kawo turawa suka yi fasko aka yi bododi aka yi wa ya zama garuruwa garuruwa amma galibi ga galibin malamai ko galibin wasu a dan wani gari ne ya zo wani gari ya dan wani gari ne ya zo wani gari dan abu to yanzu ya ga mutumin tunis ne amma ya je misira ya zauna a can fa innahu wasafa abal abbasi shi bayram na biyar ya sufanta shehu tijani abul abbasi bi ma nasuhu ga abin da zai zo yake cewa alqutubus salihu qutubi managarci سيدي أحمد التجاني شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وذلك إن يفعل وأن يفعل في عدد أتكين عددين للتافنسا من كتابي دقا تكين للتافنسا صفوة لإئتبار بمستودع الأنصار سنة للتافن كينا تو أتكي يفعل وذكر هنالك kuma ya faɗa a cikin wannan littafin qadiyatan wani abu da ya faru li ba'dul ulama ga ba'arun malamai istagasa biha da ya nemi taimako da ita a sheka abal abbas tijani ya nemi taimakon shehu tijani a cikin wannan abu lamma adarakatul madarratu yayin da wato cuta ta same su bala'i ya same su to yayi kamun kafa da shehu tijani shi kenan sai Allah ya yaye masa cutar huzzaq al-qudur tunisi manyan kasar tunis da suka damu shi wancan to yayi tawassuli da shehu tijani abul abbas Allah ya karba masa wa tarjamatu muhammad haza labarin shi wannan muhammad beram din nan mufradun littalifi shi kansa ya ci aiman littafi ba fa karamin mutum ba ne babban malami ne shi kansa tawafa bi misra ya rasu a misra wa bi hadufina an binne shi a misra sanata shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai ya rasu a misra shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai wa min ahli sham yana daga malaman sham to iko Allah kowane gari da malaman su kuma an san shuhuran su mu na Afirka za a faɗi malaman mu an san shuhuran su su ƙasar sham sham din ma ita ta hada su Syria su Urdun su Jordan su waye wannan duk ana ce mata sham to amma kuma akan keɓanci al-maqdisi malaman baitul maqdis su kuma ana ce musu maqdisi to to yana daga cikin malaman ƙasar sham waɗanda suka yabi shehu tijjani abul abbasi radiyallahu anhu al'imamul fadilu limami mai girma wal muhibbul kamilu masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam cikakke sayyidi yusufun nabahani wannan yusufun nabahani mai littafai da yawa alƙalin beirut beirut shi a beirut yake kaga labana to labana ma duk ana ce mata sham ƙasa wajen bakwai jin an yi magana sham a da su ake nufi kafin a daddatsa su to to yusuf na bahani yana daga cikin babban malami kuma wanda Allah ya maka shafi yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa jauhara ta zo hannunsa ya ganta ya ga jauhara to sai ya inkarin asqam shi ma duk da kasaitarsa ta malinta da ya abu sai annabi ya bayyana gare shi kai me yana ka a ciki ni na yi ta ni na ba wa mai ita ce na tuba na tuba ya rasu lallai na tuba ya rasu lallai goge laifi na an zama almajirin wannan goge laifi na an zama almajirin wannan yusuf na bani shi ma ba tijjani ne radiyallahu ta'ala anhu yana da littattafai masu girma kwarai da gaske yusuf na bahani shi kenan zai zama ma ya yi littafi ma yana ta faɗan falalolin jauhara shi ya zama da aka wani zo mutum bai gane a bayan ta rikici amma da Allah zai sa in daga in mutumin kirki ne in Allah ya sa ya fahimta kuma shi kenan sai ya bari ya jirga baki daya to wannan Yusuf na Bahani kenan daga cikin malaman kasar Sham kwarai da gaske to Yusuf na Bahani ya faɗa shehu faɗar zakara abal abbas tijani ya faɗi shehu tijani abal abbas fi adadi a cikin adadi na shafi na 349 min aljuzi al'awwali na sufulinsa na farko min kitabi a cikin littafinsa jami'u karamatul auliya'i ya tattara karamomin waliyai ya tattara karamomin waliyai ƙa'ilan fihi yana faɗa a cikin sama na suhu ga abin da yake faɗa imamul arifina shugaban arifai wa ahadu afradi ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun a kabirul auliya manyan waliyan an ce sida abdul qadir jilani ahmad al-rufai ahmad al-badawi aga ai wa'ansu waliyai ba san adadin su aga kaga akwai wa'ansu wanda sun yi shuhura da an faɗi waliyai walitanan zaka mutum zai tafi sida abdul qadir to a ce shehu tijani to yana daga cikin wa'annan wanda in an faɗi wa'annan bujumai shi ma sai an faɗe shi radiyallahu ta'ala anhu afrad akabir al-awliya manyan waliye al-muqarrabin makusanta zakara aidan yusuf nabahani ya faɗa fi kitabihi a cikin littafin sa sa'adatu daraini lalle mai littafai ne sa'adatu sunan littafin kenan yake cewa ash-shaykh tijani shehu tijani radiyallahu anhu yake cewa ash-shaykh tijani shehu tijani abul abbasi radiyallahu anhu mimman akazal aura da yana daga cikin wanda ya karɓi riji wal azkara da zikirai anin nabi daga annabi sallallahu alaihi ya kaza tan a sarari saboda shi ma yana gani a sarari wa zakara fihi ya faɗa a cikin wannan littafi a shiya'an wa'ansu abubuwa min kawasu jawharatul kamali na daga fa'idodin jawharatul kamali dama ita san jawhar ya shiga ɗari ya faɗi falalolinta wa minhum yana daga wanda suka yabi shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu as-sayyidul waliyu shugaba wali ash-shahiru wanda ya shuhura wal qudwati jagora al-kabiru babba muhammadu fal shi ibn muhammad dan muhammadu ibn ahmad al-aqili dan ahmad al-aqili al-mutaqaddimu zikrahu na fade shi tan baya kala shi wannan malami ya ce yanzu kuma an da malaman Murtaniya shehu ya shigo ƙasar Afirka kuma shi wannan malami yana cewa wa Ahmadul ma'arufu bi tijani zil ilmi wal asrar wal irfani wa Ahmad da Ahmad din nan al ma'arufu sananne bi tijani wanda an ce Ahmad tijani shikenan an san an gane wanda ake nufi zil ilmi ma'abocin ilimi wal asrar da asrarai wal irfani da sanin Allah wa minhu yana daga cikin wanda suka yabi shehu tijani abul abbasi sayyidi abdullahi sayyidi abdullahi bin ahmad dam almalhuzu abun kallo bil izamu da girmamawa man aqarra wanda ya tabbatar fi taqaddumi cikin gabatarsa jami'u mu'asiri duk yan zamanin sa sun san wannan malami ne babba shi kuma Senegal kenan an zo Senegal babba ne kwarai wa ana lahu min ahli qudri ma'ana yanzu shau yana faɗa waɗanda ba 'yan ɗariƙa shau tijjani ba amma 'yan ɗariƙa shau tijjani kuma afirka suna da yawa waɗanda ga babansa ga malisi ga kaza ga mu kuma a taho abu to ba ba tijjani ba ɗan shehu ba akwai alhaji shehu ya yi ma wannan takwara ne shehu ya yi wa wannan malami takwara wannan malami ba bawan Allah ne ayar da ke wanda aka sha wahalarsa ya wa wa wa wa ya yi wa shehu inkari kwarai da gaske ya yi littattafai kuma galibin wa'yansu littattafan shi ma da shehu ya yi kusan a kansa ne to kuma amma da ya ƙarshe ya sallama ya bari ya zauna an zauna lafiya dai shi sa aka ce kuma shehu ya ɓoye wa'yansu littattafan tun da dai ya bari kwarai da gaske to shi malami ne yana da tafsiri wajen sufuli shi ma goma sha nawa malami ne babba kwarai da gaske to shi ma'asiri wa az'ana lahu ahlu wa az'ana lahu ya miƙa mawuya min ahlu qudurhi mutanen garuruwansa hadiruhu yan binninsu wa badihu da yan ƙauyensu duk suka miƙa mawuya ƙala shi wannan malami ya ce ba ƙadire ne bawan Allah man kana fi mazhabi tijani mumtariyan fa innani li kamali sheki mu'taqidu man kana fi mazhabi tijani duk wanda ya zamanto a hanyar shehu tijani duk wanda ya zamanto mumtariyan yana kokonto shakkan yana kokonto fi mazhabi tijani a hanyar a dariƙan nan ta shehu tijani to fa innani li kamali sheki mu'taqidu ni ko na kudurce cika shehu tijani an ce almajiran suka zo suna dariya sai ce lafiya ce a ai wani littafi ibn ma ya baltaka ne littafi ya zazzagi shehu tijani ya ce mai bid'a ne ya ce kaza kaza sai ce in dai irin shehu tijani da almajiransa an gaya musu haka kenan ina kuma mu ba ku da hankali ne wa'annan mutanen sun fi kowa tsarki sun fi kowa ibada sun fi kowa kira zuwa ga Allah in dai an gaya musu irin wani to ina kuma wa'ansu ai ku yi kuka ba dariya za ku yi ba mafi tsarkin ga abin da aka gaya musu to kuma ina kuma wayansu kuma gazame dalilin wannan kasida kenan to duk wanda shi mai kokwanto ne a hanyar shehu tijani to ni wallahi na kudurce cika shehu tijani man yanzuru kutuba allati afada biha yanzur kalama muhiqqin kullahu rashadu man yanzurul kutuba duk wanda ya duba littattafan da allati afada biha wanda Shehu Tijani ya fa'idantar da ita ya ga jawahirul ma'ani ya ga aljami'u ya ga ifadatul ahmadiyya ya ga wannan sharhin hamziya ya ga littattafai wajen goma a dariƙa ga sunan manya banda na almajiransa duk gaba kiɗa to ai duk wanda ya duba wa'annan littattafai na Shehu Tijani ko jawahirul ma'ani ya isa yanzu kalama muhikin zai ga maganar mai gaskiya kullahu rashadu dukkansa shirya ne to ai sai zo ya ce in dai ilimi zai faɗa sai dai kuma hasada zai faɗa da hauka da rashin rabo to wannan shine agogo in dai ga mutum littattafansa ga hanyarsa ga komai ga dan wani ya zo ya faɗi magana kallon sama ba za a yi ba duk gaba ki da amma lazina ta'adaw wirdahu falaqad aya alal addi hasran minhum adadu amma lazina ta'adaw wirdahu amma mutanen da suka karbi dariƙarsa suka karbi urdin sa falaqad aya alal addi hasran hasran a ce an takaice su a aya ya gajiyar alal addi ga mai kirge kowa ya ce zai iya kirga almajiransa yau a duniya a lokacin wannan shi Ahmad Damdin a lokacinsa duk gabaki ɗaya ai ya fi ƙarfin a ce an ƙididdige su duk gabaki ɗaya min humul adadu a ce an ƙididdige su walaisa yi udamu fil iraji gusa biha faihul fala arajun fil ba'abi aw haradu walaisa yi udamu fil iraji gusa biha faihul fala arajun fil ba'abi wannan baiti yana da wuya baiti ne mai ban mamaki a ta larabawan suna faɗa ma'ana abin da yake nufi a wannan baiti sai an tattara shi duk gaba kida ko an ce an cika waje ko an ce an cika fili da bayin Allah da managarta da kaza da masu lafiya a ce masu an yi wani taro ga fili da an cika ai dai ba za a rasa wani a ganshi gurgu ba ba za a rasa wani a ganshi abu ba ko dai masu lafiya yanzu ko taron sarakai ko taron gononi ko ko suwaye suka taru ai dai sai ka dan ga wani dai na kasashe dai a ciki to abin da yake nufi a wannan baiti kenan na gaban ne ya fassara shi in ya muntasibun yunma ilaihi bima yukalifu alhaqa aqal walidal waladu in ya muntasibun in wani ne dangana kansa ga Shehu Tijani yazo yunma ilaihi wanda yake dangana kansa da Shehu Tijani ya zo bi ma yi kalifin haƙa da abin da ya saba wa gaskiya sai a ce akal walidal waɗan ne ya sabu uba hana wai laifin uban ba ne yanzu dan ɗaya yi laifi ina ruwan uba a ciki sai a ce akal walida alwaladu ɗan ne ya sabu uban amma ba ba ba su ba magana hausa da suka faɗa ba akwai gyara a ta dan kuka shi ke ja uwarsa jifa gaskiya ne dan kuka zai jawo jifa dai amma dai alal hakika gaskiya magana qur'ani wala taziru waziratu wazira ukra wata rai ba ta daukar laifin wata dan da yayi laifi ba amma gwamnati dai ta kan yi wani abu dan ta samu dan ta rike baban amma ba wai dan shi ma yayi laifi ba ko dan abu to dan wani mabiyin shehu tijani abul abbasi ya saba wa haƙo ya saba wa shari'a laifin ba na shehu tijani bane na sani to kuma yanzu tun da zancen shari'a ne ba fa kowane gaula ne zai tashi ya ce wane ya saba shari'a ba sai wanda ya santa ya sai malami wanda ya san i wannan shari'a ce kuma sun ce malamin ma ba da mazhaba zai kama shi ba in dai bai fita daga cikin mazhabar ahlus sunnati ba a ka'idan mu dan batijja ne ko ba kadire ko kaza ya zo da wani abu da mu a mazhabanmu ta malikiya wannan abun imam mali ya raunana wannan abun amma shafi'i ya inganta shi ko ko ahmadu bin hanbali ya inganta shi ko kuwa abu hanifa ya inganta shi shikenan bai saba shari'a ba duk gabaki da amma ba a kama mutum a furu'a a reshe amma in dai asalin shari'a asalin mai shari'a ƙura'ani da asalin shari'a nan muhammadu abin na haka ne to shi kenan shari'a ne wannan ba a ba kuma ba a kawo mutum al'ada ce mu al'adar mu ba haka ba kaza ana so dai mutum ya zauna lafiya ya bi al'ada ma tana da dan girma a kuma addini ya zo wani zuwan yakan tashe ta duk gaba kida to duk a wannan ake ka ba haka kawai dan dai mutum ya ba ka ba so mutum bai san shari'a bai ce wani ya saba a shari'a ba haka ba sai malaman shari'a kuma dan Allah masu kaza kuma masu yan shehu bara radiyallahu anhu da ya ka bismillah a fatiha mu a mazhabutan malikiya babu alhamdulillah kawai za a fara abun mamaki ba babu ne a mazhaban ba shi ya fi shuhura ma a mazhaban amma dai mu a mazhaban mu ta ɗan ƙasim wanda ya karɓo mana ilimin imam malikin ya dawo misira ya zo ya zauna wanda daga misira duk waɗannan karatuka suka shigo mana ta ɗan ƙasim su izziya ga suna ma sunan ƙasashen misira ne su muku tasar ɗin su mu dawwana ɗin su ta ɗan ƙasim duk gaba kiɗa ikon allah shi ɗan ƙasim ne ba lokacin da imam malik ya haɗu da imamu nafi'u ya tambaye shi wai me kuka rawaita ne akan bismillah sai imamu nafi'u ya ce masa mu aljaharu biha a bayyana ta ma saboda mazhaba hanabilawa yanzu saudiya din zaka ji a ƙasa suke yin ta ba wai ba sa yi ba amma a ƙasa hanabilawa ne su hanabilawa ba a bayyana bismillah a ƙasa ake yin ta yan koyo na ƙasar mu kuma suka ce ma ba a yi gaba ɗaya amma kuma malikawan ɗan ƙasin ba a yi ma gaba ɗaya amma imamu nafi ya ce da imam malik mu abin da muka rawaita ma aljaharu biha a bayyana ta ba wai a koye ta ba saboda dan a san girman bismillah ma sai na alko a sallar shiru sai an ji ya ce bismillahir rahmanir rahim saboda saboda abdullahi bin abba ya ce Allah ya kwace wa musulmi rukuni a cikin fatiha aka ce me shi yace bismillah ma bismillah ma duk gaba kida to shehu radiyallahu anhu ya kafa almajiran su ina to malamai wa'yansu na Allah wanda sun ɗan san karatu suka ce ma'anarsa ba shafi'e ne kenan ba ba malike ba ne ya saba wa malikanci duk da sun san a goga wanda ma ba su suka ce mushan ne gaba ki da duk gaba ki ba akan bismillah to wannan in mutum bai san karatu can sama ba ai kaga sai ta faɗa da mutum a reshe duk gaba ki daya haka su zancen kabalu din nan wannan shine ya fi linjaye ma a mazhabar imam malik dan kasu ne kawai yazo ba shi ikon Allah dan kasu ne kawai yazo ba shi amma duk almasuhununu suwaye almajira shi ya fi linjaye akan abu duk gaba ki to lalle mutum bai san asali ba sai ya ta faɗa akan reshe ya zata akan wani abu sai ya zama kuma to ba wannan ake nufi ba batija ne dai ko ɗan wata ɗariƙa ma ya zo da abin da ya saba wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa Qur'ani babu wani malami a cikin malaman mazhabobi dinnan da ya yarda da abu wannan shikenan kuma abu kofofi abu kofofi kofa saba'in a gaba ta karɓa ba to wannan dole a yi ma abubuwa ba gaggagaggaga irin yadda kowa ma yanzu ya iya hukunci ya iya faɗan laifi ya iya faɗa hukunci shi zai faɗi laifi shi zai zama alƙali shi zai zartar da hukunci mun gode Allah sai dai ba aikatawa da da aikata da an shiga uku yawwa to in ya timun to sai mu ce ɗane ya sabu uba fardud alaihi to in almajirin shehu tijjani radiyallahu anhu dan dariƙa ya zo da wani laifi ba shehu tujanin za ka taɓa ba a'a shi wanda ya zo da laifin za a yi wa raddi farjud alaihi bi mabmunis salasi to kai kuma za ka yi man raddi fa da wayannan guda uku za ka yi man raddi fa ba da san rai ba su waye wayannan guda uku qur'ani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haɗin kan malamai malamai su haɗin kai na al'umma su ce abu kaza ijma'i shi ake cewa ijma'i amma da wani malamin zai balle ya ce a wallahi ba haka bane abin da ya faɗa gaskiya ne to ya zama ba ijma'i ba ba za a kama shi da wannan ba to da wayannan uku za a kama shi fi fardud alaihi bi mabmun salasati kai man raddi da abin da wayannan uku suka kunsa qur'ani sunnan manzon Allah ijma'i fi qaidin an shaykh saboda ka kare wa shehu tijani radiyallahu anhu la ya jima'a bika alhasadu ka hasada ta tara ta yi ma yawa har kuma ka tsau laifin almajiri ka yabawa abu ka yaba abu ka kuma hasada ta wa mutum yawa almajirai goma dan dai ɗaya ya fanɗare mutum yawa almajiran nan goma duk kuɗin goro wannan shi ma hasada ta ta zo kenan duk gabaki ɗaya zamanin da ya fi kowanne tsarki zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma an rawaito mana tabbatacce ran da abdullahi bin ubayi bin salul shugaban munafikai ya rasu ya ce annabi ya man sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi rigarsa a samar rigarsa an ce munafikai dubu ne suka miƙa wuya rana sai kai mutumin nan yana koya mana mai mutumin nan rashin kunya an shi da yana ya zo mutuwa yana neman rigarsa da ya san ba mutumin da ya san ba annabi bane washe zai nemi rigarsa da komai to jibi wannan zamani mai tsarki amma yanzu ya shafi muminai wanda Allah ya wa shaida imani ya shafi su na abubakar bai shafe su ba in wannan fada annabi Muhammad daga fada Allah tabaraka wa daga nan iblis ya zo mana da nufin Allah kowa sai ya bi daga da Allah bai halitta iblis ba fadar rabbul izzati daga nan iblis ya zo ba kuma ya fi karfin Allah ba haka Allah ya ga dama ya kera shi saboda hikima saboda hikima don shi kenan duk sai ai wasu jibrilu kudin goron iblis wannan irin shaidani mai girma mai karfi mai kaza kaza duk kuma sai ai wasu ba haka bane lamarin to a kiyasta a kiyasta a kiyasta a kiyasta a kiyasta haka shau ne zai fi karfin wannan ka'ida ta Allah zai fi karfin ko ko shau ibrahim ne zai fi karfin wannan ka'ida ta Allah a ce ɗari ba ɗari bisa ɗari a'a an ce in muƙaddami ya ba mutum goma ɗariƙa idan mutum bakwai suka riƙe ta suna yi kai wannan muƙaddami izininsa ya yi ƙarfi idan muƙaddami ya ba mutum goma ɗariƙa mutum biyar suka riƙe ta suna yi to har yau muƙaddami yana da izini da zai zama ƙasan haka sai a ce ya je har yau akwai rauni a cikin muƙaddamancinsa duk baki ɗaya to waɗannan duk ƙa'idodi ne suna nan a cikin a cikin abu annabawa an sami irin haka jibi annabi musa ɗan jama'ansa da komai jibi musan samiri dinnan samiri da duk abu da aka yi to wannan ka'ida hikima ce ta Allah Allah ya kiyaye mu dai abinda mutum zai taya wannan hikima kan tabbata kansa Allah ya kiyaye mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam to mutum ya yi wannan kar hasada ta ta ja mutum summun wahiyun فلا تذهب لتلعقه إن الأقوق عن أسباب الردى سفد سم وحي دفي نيفا مي كشوا ينزي ينزو mutum ya ce zai shigar da hasada cikin bayin Allah haka kawai dan wani almajirin shehu tijani ya yi wani abu mutum ya tsora shehu tijani ko dan wani almajirin shehu ya yi ya tsora ko dan wani mutum dan kaɗan ya yi ya ce zai haɗe jama'a to yanzu yanzu shi ma za a kama shi ai gashi nan tana faruwa tana faruwa duk wanda yau zai tsar ya kirikiri ya tsaya shi sai dai ya dinga faɗan laifin yan uwa shi sai dai ya dinga faɗan ba zai faɗa alherin su ba yanzu yanzu kalam za ka ji shi ma hikima ce ta Allah Allah ya ce duk wanda ya ce zai tona asirin wani Allah ya tora nasa Allah ya tora ya dinga baki da wannan ba ba cewa wai a rufawa a su ɗaya asiri ba kaza ka amma dai haka kawai nasiha daban sai mutum ya yi nasiha a ɗaki sai mutum ya ji ya yi nasiha a wajen mai abin nan ya man nasiha ya ga ya ƙi karɓa ya ma ɗaya ya ma biyu ya ma uku a ɓoye sannan zai iya mar a sarari don ya ji tsoro amma ba sai wajen taro sai wajen maulidai sai wajen zikirai sai wajen taro naku ga wanda ba naku ba ya zo ku faɗi alheri ku faɗi bishara da za ta jawo muku wa'anda zai wani mai son Allah ya zo amma rannan ne za ku kwancewa kanku zani a kasuwa da ƙarya da gaskiya kuma ku ce kuna so wani ya shigo ai ƙarya ne ba zai yiwu ba wannan ya zama ba nasiha ba ya zama gulma ya zama abubuwa to yau duk tarurruka sun zama haka sai dai wanda Allah ya kiyaye to dafi ne dafi ne mujarrabi kowane zamani sai an ganshi kowane zamani sai an ganshi kowane Allah kiyaye duk wanda ya shuhurar irin haka bai adabu duniya wa dini ya faɗa adabu littafin adabu duniya wa dini ya kama cewa ko mutum ya zauna ya dinga cewa shi zai dinga mukabaloli ko zai ga dafi ne haka dai ai akan gaskiya yake amma dafi ne saboda tun yana yi wa na ƙarya ɗin tun yana yi wa na banza ɗin zai koya zai zama akan haka zai saba to ko na gaskiya ya fito sai ya ce zai masa duk gaba da wannan shi ya ce ci ɗan taimiya ɗan taimiya ɗin nan da abin da ya same shi kan irin wannan radiddika akan yayi wa mudahirul hilli wani shi'a ne mudahirul hilli malami ne na zamaninsa to ya dinga wannan mutum raddi ya dinga garin raddin duk ya zazzage sharifan ma ya biyo sassanar su gaba ki da kuma yanzu ai kuma hadari ya faru garin raddin ma duk ya zazzage sharifan ma ya zagi sayyidina alim ma ya zagi kaza kaza ibn hajar al-asqalani yake cewa dan haka malamai suka ce munafiki ne saboda sayyidina ali ya ce naji daga annabi wallahi ba wanda zai kin sai munafiki ba wanda zai so ni sai mumini hajar al-asqalani sharhin bukhari a cikin bukhari wannan sahaga yanzu me ya ja ma shawbran shawbran radiyallahu anhu za ha ibn kasir shaw yakan kafa hujja da maganarsa ha ba za babu wani karatu a karatukan shehu da zaka ji ya ce dan taymiya shehu ya shafe shi gabaki da bai ga ya cancan saboda washe zai je kawo magana fasiki duk gabaki da saboda ga agogo annabi ya ajiye kuma ya taka agogon wai sai ya gyara shi to me ya jawo masa raddi duk gabaki da to haka dai Allah ya sawake dai abu ne dai gashi nan har zamanin mu muna gani kuma har tashin kiyama za a dinga gani wannan abu ne mai hadari sun mun wahiyun fala ta zahab litakaffa mutum ya je ce zai lasa dafi ne shaya mutum ya mutu yanzu to kaffa mutum ya ce fala ta zahab kakka tabbali talaqahu ka ce zaka lashe shi innal uqula sai dai ita hankula an asbabin rada safadu in dai Allah ya shirya mata halaka sai Allah ya mata da baibai mutum mai hankali ya san wannan abu hadari ne amma dai Allah ya shirya ma halaka kuma ya kuma ya bi hanyar karam kuma abin da Allah ya shirya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu wa kulluhum duk wayannan malamai asnau alaihi khairan sun yi sun yi kirari ga Shehu Tijani alkhairi malamai suna cewa wannasu akayasu min an yamda hura julan min gairi an yajidu asara ihsani wannasu mutane akayasu sun sun suna da hankali min an yamda hura jilan su dinga yaban mutum min gaira an yajido asara ihsani ba su ga abin yabo a cikinsa ba ba su ga kyakkyawan kayan yabo ba sai za su yabe shi ai ba zai yiwu ba to bare mutanen na malamai to wannan kenan sai wa amma asna alaihi amma wanda ya kirari ga shehu tijani min ahli dariqati daga yan dariqarsa allazina sahibuhu inda suka abokance shi wa arafu haqiqatahu suka san haqiqarsa فمنه أبو إسحاق سيدي إبراهيم الرياهي أكوي إبراهيم الرياهي نتونس أتشي غا وأن دو واقوت حد واقوت شيخ إبراهيم إن رضي الله تعالى عنه وأن لتابي نيا يا تايا في واقوت مهم وأن لتابي يا سندمو شيخ تجاني أبو العباس يا قال من إيمان شيني تشكمكم ولتاه wadda ta taso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walita mai dari koki mai kaza wannan shi katimul muhammadi so dan shine khatimul awliya'i mai haƙarabi da hujjoji da komai sai ya kawo sai muqamin shehu tijani koyayye wanda ya meye waye wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani sai shehu tijani abul abbasin sai isharori da shehu tijjani yayi radiyallahu ta'ala anhu to wannan mukami boyayye duk wayansu masu cewa sun nemi mukamin su zama mukamin shehu tijjani abul abbas kaman muhiddini kaman ba wai mukamin shehu tijjani na katimul auliya'i ya nema ba saboda ya ga wannan ya ga shehu tijjani katimul auliya a gaban annabi sallallahu a'a wannan mukamin na biyu wannan mukamin na biyu suke fata Allah ya sa su zama tunda wannan mukami na biyu na shautu jani radiyallahu ta'ala anhu amma zai iya zama a wani a jikin wani almajirinsa ko kaza to wannan mukami suke wannan mukami shi ake cewa kudubul makatubin kudubi abun boyewa daraja menene menene Allahu a'lam shi shehu tijani abul abbasi ya wa suna da kafa ya ce kadama ya hata ne kafafuwan nan na guda biyu to dukkan masu haske dukkan masu haske sun ce wa'yansu ce shari'a da hakika amma masu haske galibi sun ce ma'ana katimiyansa da wannan katimiya ɓoyayya mai kaulasan mai kaulasan ita shehu tijani abul abbasi wannan abu ita shehu tijani abul abbasi ya ma ishara da zancen faila da ake ta rigima da kaza ita ake shehu tijani ya ba ita muhiddin bin arabi ya ce mata ranar yamma ranar yamma abun mamaki dukkansu manyan waliya dinnan sun tabbatar ko ma dai me yana daga ɓuyan wannan mukami ma kowaye zai tashi da wannan mukami ba balarabe ba ne tun da yamma ne abin mamaki ba ba larabe ba ne duk gabaki daya bai hana laraba su bi shi ba bai hana kaza kaza ba muhajjin bin arabi ya ce hatta tilin sahabban sama su kansu ba laraba ba ne bai hana suna magana da larabci ba amma ba laraba ba ne Allah yana nan ya ɓoye su a cikin taskarsa sai lokacin da ya tashi sannan Allah zai fito mar da su to da duk abin da suka dinga faɗa waliyai sun yi bisharori ga baki ɗaya har waliyin ƙasar mu shehu ɗan fodiyo radiyallahu ta'ala anhu to wannan mukami duk ga baki ɗaya duk waɗanda suka yi zamani da shehu ibrahim radiyallahu anhu duk sun tabbatar wa shehu radiyallahu anhu shine mai wannan mukami kuma duk abin da shehu tijani ya faɗa da ƙa'idodi da ya ajiye da komai an gansu a ciki shikenan don wani bai daba ko kaza bai wannan ko kallonsa ba za a yi ba tun daga kaza to cikon kafin mu koma wa ka jawahir ma'aninmu to lallai mu ji wannan ɗaya mukamin da ake hasashe na shehu tijani nan ɗaya kafar ta shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu faila shehu tijani mu ji ta a karance shi ke nan kuma sai mu koma karatu saboda duk karatukan wa'annan abubuwa ake ba duk karatukan wa'annan sirrika na Allah ake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muqaminsa a cikin Allah da kaza sai wa'annan magadansa babban magajinsa dinna wannan cikamako na walittaka babban magajinsa wannan sirri mai rikici mai hadari da kaza kaza wa'annan ko kiyama din sune magana su ne dogaro su ne abin nema duk gaba kida wanda bai san su ba ya tafi ya ta zancen aiki da kaza da kaza amma komai aiki mutum ya zo kiyama ba san annabi ya aka koman aiki mutum ya zo ba san 'ya'yan gidan manzon Allah wanda babban su gashi cikamakon nan na waliyai ya to kaga sanan mutum zai ga ashe waɗannan mazaje wani abu ne daban daga wanda bai san su ba zancen aiki da kai rabu da duk wani kata shi kansa annabin wani abu daga wanda ya san su kuma kuma da karatu da komai ya san ya san abu shafi na talatin shafi na talatin da shafi na talatin da uku shafi na talatin da ɗaya shafi na talatin da ɗaya alfasar lissani fasali na biyu na wannan littafi fasali na biyu a ta'arifu sanarwa bil faidati da faila ne faila wa sahibiha da waye mai wannan failar da shehu tijani ya faɗa me yasa muka damu kanmu da wannan kasar da shautu ya faɗa da shautu ya faɗa ba ina ruwanmu da da wani ko ko kaza kaza amma saboda kuma shautu nan da ya faɗa ba wai ya faɗa ne ka bisharaye mana cewa gashi nan to in yanzu shehu tijani ya bishara abu ai ko wannan abu ba wasa ba to za mu ji su almajiran shehu tijani abul abbasi bishara nan wasa suka ɗauke ta ko kuwa sai da ta zama ita ce abin neman su ma duk abin da suke nema kaza kaza har duk abin da ya faru to shi ne abin da za mu ji yanzu mun ji kaɗan daga cikin bisharorin shehu ɗan fodiyo radiyallahu ta'ala anhu wanda masarautarsa ta tsaya a kanta har Allah ya haɗa su da abu da agogo da shekaru da komai to wannan kenan to yanzu zai yi maganar ikon Allah mun gode Allah da abin ƙabilanci ne da sai a ce mai wannan littafi bai ce wannan abu ba balarabe ne mutum muhammad dan shehu abdullahi jajiba wannan dan mijin sai da hawa wannan mai yadda ta kafai to shi ya shi wannan shi wannan littafi ga shi na sufulai guda goma wannan foto sadin sa muka yi saboda ai mawasa ne duk gaba kida to da abin da abin kabilanci ne da lamarin nan wasa ne larabawan nan waɗanda iyayensu ma suka kawo ɗariƙar tijjaniya yanzu dai shekani kakansa ma ya kawo ɗariƙar tijjaniya muhammad al-hafar tsakaninsa muhammad al-hafar mutum uku ne kawai babansa ma shi yawa shehu yana daga cikin wanda yawa shehu ijaza shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu amma suka zama haka to ai wannan abu ya isa abun mamaki an san wannan abu ba ba ba abun wasa bane mutum abin gidansu ne dan gidansu ne amma ka ga ya fi mutuwa kan wannan abin to wa zai rike wani duk gaba ki daya to su dai ma kuma wannan alhamdulillah malami ne duk irin waɗannan karatuttuka na makarantu na jami'o'i ya yi shi ya kai har ƙarshe a maroko a magari sannan ya sha walittaka ya sha abu babansa shekararsa 60 a ƙajiriya shehu abdullahi jejiba yana neman ma'arifa yana neman meye wannan abu da waliya suke faɗa ne bai samu ba zai wannan abu sai ran da ya ga sirrul akbar na shehu daga shafin farko ya ga amsoshinsa gaba ɗaya ita wallahi mutane sannan ya zo ya bi shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ƙara shekaru da yawa shehu abdullahi jejiba radiyallahu ta'ala anhu wani irin abu ne da shi na daban sirrinsa na daban ne radiyallahu ta'ala anhu ya rasu da azumi ranar 21 yana karatun ƙur'ani yana ɗauke da wani ɗan shehu lami a cinyarsa yana nan ya girma yanzu yana ɗauke da ɗan shehu lami a cinyarsa da mutuwar ta taho yana karatun ƙur'ani da azumi da mutuwar ta taho sai ya rufe ƙur'ani ya ɗau yaron ya ajiye a waje ɗaya mutane suna kallon sa ana kewaye da shi dattijo kuma shehi babba ya ajiye yaron abu ya rufe ƙur'ani ya ajiye ya sujada haka ya rasu ana yi wankan gawa yana murmushi yana yi masu wanka murmushi gashi nan sun rubuta a cikin littafinsa to wannan yana daga cikin abu to wayannan sun ga abubuwa yan failan nan ne sun rayu da ita sun yi komai da ita ba da wasa karantar abun su kai abu ne da nasu ne suna ta neman sa kaza kaza su gan shi gashi ya zo ta wani waje wanda kuma ya fi karfin kokwanto ko ya fi karfin shakka suka abu to dan mu san meye wannan mukami na shehu meye wannan magana me alakarsa da shehu tijani kaza kaza kaza saboda zamani ya tafi yara sun soma wasa sun soma wasa ana dora wani kan shehu tijani ana dora wani ko aka dora kan shehu tijani in shehu tijanin ne ya gabata shi ba wa isa kuma ya ce bai yadda ba duk gabaki ɗaya ana kaza kaza a shi bai faɗi kansa ba shehu ibrahim yake faɗa kansa ya san shine muradi abin da ake nema wa amma bini mata rabbika fa hadis annabi ya ta faɗa kansa shehu tijani ya ta faɗa kansa sai sahibul faidati ne amma ba zai zo ya faɗi duk wannan diwani da ya faɗa ne ya faɗa kansa amma ina kan nasa yana faɗan mukamin da Allah ya masa dan a zo a yi amfani da wannan mukamin shikenan mumini da ya ji ya san o yana yanzu manzo Allah dan yana tallan ni ne annabi ni ne kaza kaza kaza kan sai ga amma kuma yana faɗan abin da Allah ya bashi ne dan a zo a amfani dan a zo amfani mai hasada kuma yace kaje yana faɗa kansa ko kaje yana faɗa kansa ko a'a yana faɗar abin da Allah ya yi ma a kansa ko Allah ya ce dole ne abu amma bi ni mata rabbika hadis wannan Allah ne ya horo to duk karatu ne babu littafi ba abu littafi ba na gaskiya din ba abu mazaje ba waɗanda suka san abun daga ko mutum yayi tsalle ya ce shine zai yi magana akan abun hadari ya faru yawa wanda kowane irin ilimi ma hadari ne da shi bare irin wannan ilimi da kaza da abu to alhamdulillah alhamdulillah albarka annabi za mu je abin musamba wa kawo ne ƙwarar da gaske alfasalu sani fasali na biyu a ta'arifu sanarwa bil faizati da faila wa sahibi ha da mai faila alfaizatu faila wannan abu da ake cewa faila don yin muna tarabta da shi faila faila faila faila faila ba abu ne wasa ba ne amma kuma mun gode Allah da yawa mutum zai dinga tarabta da zinare ko bai san in bai san daraja sabar bai san meye ba yanzu muka karanta don almajiri ya yi laifi ba za a rabawa kaza ka sai dai an hasada to kuma duk mai wannan hasada ya kiyayi dafi ne yanzu dafin nan zai halaka shi in ji wannan malami ahmad ba ma ta ɗariƙar ba ne to alfaidatu abinda ake cewa faila nafatun baiwa ce min nafahati daga baiwar ainin rahmatin rabbaniyati tsantsar rahaman nan ta Allah baiwan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'ummarsa wadda Allah ya gafarta dinnan wannan al'ummarsa mai girma dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantarwa Allah da horon Allah manzon Allah ya ajiye mata kowane zamani da irin abin da manzon Allah ya ajiye masa wanda shi zai iya tserar da wannan zamani don ruwan manzon Allah ta tsira don ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsira shi dai ga yanda zamaninsa ya bi ga yanda ya tafi da zamaninsa ga yanda ya iya biyar da larabawa ga yanda ya iya biyar da farisawa ga yanda ya iya biyar da rumawa kaza ga yanda ya iya share bautar gunki ya ko ba ya kafa salloli guda biyar ka wadatar da mu ga bautar gunki da ba ma sallolin nan da sai mun je mun kago wani abu da sai mun yi wa gunki sujada amma mu da kullum biyar abu ma ya muka karshe da ita ma ba zai mu je yi wa wani gunki sujada duk gaba kida da yanda abi ya tafi haka addini ya kafu da kaza da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula da ruhi tun daga sayyidina Ali ta hota hota har zuwa katimul auliya din nan duk gaba kida zuciya ta yi tsarki rai ya tsarki kaza kaza kaza da yanda kuto tun da zuciya ta yi tsarki in an wanke kwano to ai kuma wani abu za a zuba a cikin kwana to bari kuma ga abin da za a zuba a cikin ga hatsin da za a zuba a cikin kwano na ga kuma faila shehu tijani abul abbasi a ƙarshen zamani zamanin da hankali ya kai ƙarshe ƙwarewa ta kai ƙarshe komai ya kai ƙarshe to in kuma ba Allah ne tabaraka wa ta'ala sirrinsa aka zuba a wannan zamani ba ko me ba ga addinin na raina shi ake yi ba karatukan duk gashi na yau abun raini ne kaza kaza kaza amma ga wannan sirri an rasa mata ina za a bullo man ba bare kaza dan dan cikin ma ya karke da shi ba bare bare wani na waje jigga baki daya to wannan abu ne daga tsari ne daga Allah daga manzon Allah shine islam imanu ihsan sai kiyama mata sa'atu babu an gama islamu imanu ihsanu kowa iya karfinsa to alfaidatu faila nafhatun baiwa ce min nafahati daga baiwar ainin rahmatin rabba tsantsar rahama ubangiji shine manzon Allah rahamar ta ubangiji wato akan wannan magana shehul hadi wannan babban shehin afirka din nan ga ɗansa wannan wanda ya zo kwanan nan a kan wannan ainihin rahmatar Allah a kan sai ya tarbiya ya sallama a faila a kan wannan a jawhara ta ce Allah musallu wa sallu ala ainihin rahmatar rabbaniyat shehul hadi yana daga cikin jikan mauludu fal ne su ne ɗariƙar tijjaniya kamar yadda shekan ɗin nan jikan muhammadu al-hafiz to abin mamaki shi mauludu fal ɗin nan ya auri kanwan Muhammad al-Hafiz din ya auri kanwa kakansu Shekhani din nan sai ya zama ƴaƴansa gida biyun nan duk ya tabbata a cikin su akwai baturan Ingila da yazo ce shi ba zai karbi tijaniya ba sai wajen wanda yafi kowaye a cikin tijaniya aka ce to yadda ka tafi Murtaniya sai ka tafi Murtaniya in dai ba ayan shehu da kake ne ba ga su yadda ka tafi Murtaniya yazo Murtaniya ga musu to yadda ka je gidan Shehu Hadi tun da gidan Muhammad al-Hafiz din da Maulud Fal din ga sunan duk sun haɗu duk gaba shi sharifai ne duka sharifai ne ba tantama wai na sharifai ne ba tantama to shehul hadi din nan in ya zo al'adar shehunai hadiya shehu yake hada masa da komai shehu ibrahim rabbil hadiya yake hada musu da komai da duk abin da zai yi babansu tukunma tun daga babansu hayayyansa har kuma ta zo zamanin shehun ya soma jama'a hadiya yake hada musu har kuma Allah ya ba wa shehu faila radiyallahu ta'ala anhu aka soma zancen fa wannan ya fa fahimci wani abu a cikin ɗariƙa ya fahimci wani abu a addini fa mai wuya wanda ba ba to shehu alhaji radiyallahu ta'ala anhu wannan shekara da ya zo bayan shehu ya hada ma hadiya ya kawai sai ce da shehu ni ban na so in ma wasu tambaya sai sai ce ka tambaya sai ce jauhara ta ce Allahumma salli wa salli ala ainin rahmatir rabba manzo Allah shine ainin rahamar Allah to rahama ko sifa ce ta Allah sifa ce ta Allah rahama kuma sifa ba ta rabuwa da mai sifa ba ta rabuwa da to ma'anar wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ne na ubangiji kenan sai shehu yayi dariya
Ni dariya
sai shi Ibrahim ta yi a radiyallahu anhu sai shi ya ce koma gida ka huta baɗi in ka zo min ba za ka yi wannan tambayar ba koma gida baɗi in ka zo min in Allah da ba za ka yi wannan tambayar yana na rubuce baɗi in ka zo min ba za ka yi wannan tambaya ba shi kenan ya koma gida shi dai abu ya gagara abu ya gagara abu ya gagara Allah Allah yake shekara ta yi tun da shekara-shekara kila suke zuwa bare ko maulidi kila tun da dama gidansu shehu ma ana maulidi kafin ma shi ya kafa nasa gidansu ana babansa ya tafi hajji ya gano maulidi a hanya babansu shehu ya zo da maulidi senegal a hanyar hajji da ya tafi to shi to baɗi da ya zo radiyallahu ta'ala anhu shehu ya ce to shi kenan iniya shehu ya sa shi tarbiyya sai ya sa shi tarbiya ike na ya fatahi ike na ya san abin da kansa shehu ya ce ita ƙara tambayar na shi da kansa ya dariya shi da kansa ya dariya shehu ya ce zuwa gani shi ne yake cewa wani yana daga cikin kashafin shehu ya san baɗin nan Allah zai sa ya san wannan abu har ya zama abu to ainin rahamatin rabba manzon Allah tsantsar rahama Allah din nan manzon Allah mai jin kan bayi din nan manzo Allah mai tausayin halitta mai tausayin al'ummarsa haka ya dinga tafiyo da al'ummarsa ya ci ya rike zamanin da ya fara karantar da su farko ya fara kafa mana komai don a wannan lokacin in ba shi ba wanda in wani malami ya danka ko abin ba zai yiwu ba ya danka wa shehu tijani waliye waliye waliye waliye dai har ya danka shehu tijani abin da kuma yanzu al'umma manzo Allah ta yi karfin da ta dau wannan ya danka shehu Ibrahim kuma radiyallahu ta'ala anhu wanda kuma ga abin da yanzu al'umma take so yanzu al'umma in dai ba wannan ba to lallai malami yana cikin rikici a wannan lokaci duk gaba ɗaya to wannan abu ne kan mai gaban littafi mai littafi kila ya gaya mana duka to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tausayin nan nasa ga yanda ya ji tausayin larabawa ga yanda ya ji tausayin zamaninsa ga yanda ya ji tausayin ne amma wani zuwan sai ya yi tiyata sai ya sa takobi sallallahu alaihi wasallama saboda tsabar tausayin ce ta jawo amma kuma wani tausayin ai duk tausayin da ake duk inda aka tiyata ai tausayi ne ya jawo aka yi tiyata amma kuma ji ba a zahirin ta kaman ba tausayi ba to manzo Allah sallallahu alaihi duk da tausayi aba tausayi ne ya jawo in sai da manzo Allah ya sa musu takobi amma ran manzon Allah yana da wani irin tausayi kuma mai kuma sirri shine walittan nan da komai har ta zo kan shehu tijani abul abbas wanda za a sa takobin nan zai iya kallonsa kawai za a yi yanzu ba sai takobi ba kallonsa kawai za a yanzu kuma shikenan abinda takobi za ta yanzu ido sai ya yi sai ya yi kaza kaza sai ya yi wannan tausayi kenan sannan ainihin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da tausayinta ya gama kowa da kowa yau ba sai zancen tausayin ta ya gama kowa da kowa ga wani zamani da kuma in ba zuciyar manzo Allah yanzu wannan zamanin namu in mutum ya ce wani agogon addini zai ɗauko duk zai kona kowaye in ya ce wani agogon addini zai ɗauko yanzu duk sai abu ikon Allah an tambayi Ahmad Shaltut shehun azahar na zamanin shehun abokin shehu ibrahim ne ga hotunansa nan ba adadi ahmad da shaltut suna cewa ma shi yace da shehu shekh al-islam ko imam gazali to shi an tambaye shi me hukuncin kafiran nan yanzu wayannan kafiran turawa mai me hukuncin su sai yace hukuncin su ahlul fatarati wayannan kafiran nan yanzu sunan su ahlul fatarati shi ne hukuncin alfataratu ba sun sha ita to kai yanzu kana so in baka duk waɗannan al'umma ka tona a Allah su kana so in baka duk waɗannan al'umma duka watsa su a wuta ba komai ne wajen Allah ba Allah gani ne amma ni da kaifa to da haka mai musu ku ahlul fataratu ne kawai saboda an takuda musu addinin an lalata addinin an mai da shi na kashe-kashe an mai da shi na kaza an mai da shi na zage-zage an mai da shi na kaza-kaza har ma sun zama sun kasa fahimta addinin ko sun addinin ko sun yi abu da wani zai zo ya musu bayani mai kyau su ga kyakkyawan tafiya za su musulunta to amma yanzu ga kaza-kaza to yanzu wayannan laifin su ne koko laifin wanda ya zo ya lalata musu addini to ji Ahmadu Shaltut duk kaza to wannan shine ainihin rahama jibi irin wannan zuciya irin ta malamai na Allah ba ba ba wanda nan da nan musulmin ma sun kona bare kafiri kafi dan wuta dan wuta dan kaza kaza to wanda ya tashe da irin wannan zuciya irin Shehu Ibrahim sahibul fayyus din nan duniya ba ta ganshi ba su irin waɗannan din su suka faɗi haka yanzu Ahmadu Shaltu din nan mai wannan har gobe akan wannan fatawa a zahar take har ɗayyib sai di ɗayyib din nan yanzu shi ma ga fata an ma fatawa yace haka shehin mu Ahmad da Shartud ya faɗa kuma mu ma akan sa muke dan ba to ai kafirai ne yace ai ni ma kafiri ne a wajen su in su kafirai ne a wajen ni ma kafiri ne a wajen su yace kuma haka Allah ya faɗa Allah Allah ya faɗa yanda suke faman ya kafuru bi daguti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwatil usqa duk wanda ya kafirce wa gunki ya imani da Allah ya rika igiya mai kwari wajen mai bauta gunki na ya suna na kuma shi ma Allah ya yi ni ma kafirin gunki kamar da nake ce musu kafirin Allah su ni ma suna na kafirin ga dukkan mu duk kowa sai dai Allah ya za abu to irin wayannan zuciya ita ake zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karshen duniya din nan karshen zamani sai wannan zuciya ta manzon Allah sai ainin rahmatur rabbaniyati sai ainul haqqin lati tatajalla sai dal'atul haqqi bil haqqi dama mun yi karatu jawhara wani irin abu take fahimtarwa hawa hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take fahimtar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ainul rahmatur rabba manzo Allah ainul haqqil lati tajal manzo Allah qal'atul haqqi bil haqqi ne kenan duka kaza kaza kuma a kowane matsayi din nan tayi bayani ainul rahmatur rabbani yace wal yaqutatul mutahawwal qal'atul haqqi bil haqqi kanzul azam ifa ainul haqqil lati tajalla min ha urushul haqa'iq duk tayi magana to wannan kenan to faila din nan nafahatun baiwa ce min nafahati daga baiwa ainihin rahamatin rabbanati to idan baiwar ainihin rahamati ce Allah ya sa mutum ya samu wannan baiwa wa zai yadda ya zo ya kwace masa wannan baiwa zai mana rafo to kuma in ya san Allah ya fahimtar da mutum cewa faila baiwa ce ta ainihin rahamatin rabbanati washe zai tsayawa wanda shi Allah bai fahimtar da shi haka ba ya fashe da bare mun gode Allah waɗanda Allah ya fahimtar da su failan nan baiwar ainihin rahamatu ne yau sun ninka waɗanda Allah bai fahimtar da su yawa ba ya shi kenan kuma su ne malamai su ne duniyan su ne lahiran su ne waye an ga yanda suka kare lafiya an ga yanda suka komai ya shi kenan don yan wa'yansu wa'inda ba su fahimci inda aka sa gaba ba ko an kya fahimtar da su inda aka sun kawo shirme yanzu dai ahmad dam ya gama gaya mana akal walid alwaladu ɗane ya sabu uba yanzu ba laifinsa ba ne to shi za a kaza a ce ko shawar da ne ya fi shi sai na duk inda malamai suna cewa duk inda ka ga da'awa akwai wani abu a wajen sai dai ba a iya aiki da shi bai jawo haka wata baiwa ce Allah ya ya ka misali yanzu duk inda ka ji irin wannan cewa wa'ansu sun ɓaci ko sun faɗi wata magana za ga ilimi ne zunkuru a wajen abin hayyafa ƙarfinsu yanzu kiristoci ɗin nan wannan irin karatu da da annabi isa ya karanta musu wannan abu ya fi ƙarfinsu irin wannan irin karatu dole su faɗi wa'annan wa'ansu maganganu imma wata magana ba su fahimce ta imma wata magana haka take a addininsu don haka malaman musulunci na Allah ba ba ni na iya ba suka dinga yin littafi a suna fahimtar da kiristoci suna fahimtar da mu musulmi don kama je mu ta rigima da su mu ma akan abin da bai shafe mu ba Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan sai da abin da mafi kyau mafi kyau in abu ya rikice ka ce kai kun ga kai ku je mun ku ji bana ku mun namu fa qulu amanna bima unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun shikenan dai wayannan abubuwa ba mu sani ba duk gabaki daya yanzu ina da littafin Imam Ghazali sunansa Ar-Radd Sarihi raddil inji duk wannan irin karatuka na taura na injila imamu gazali ji ya kawo shi ya fassara shi fassara mai kyau kuma ya nuna in ya sauka a injila irinsa mu muna da irinsa amma mu ga yanda muka fahimce shi yanzu sun ce da sunan ɗa da uwa da sunan ɗa da uwa da ran tsarki wannan shi yasa Allah ya zama uku kaza kaza kaza Imam Ghazali yace muna da wannan a cikin Qur'ani amma ban faɗa haka ba wa walidin wa ma walad da uba da dan da aka haifa wa walidin wa ma walad amma ba ce wa walidin Allah wa ma walada ba malaman tafsir suka ce da Adamu ko da manzon Allah ko da Adamu da Ibrahim ko da Ibrahim da manzon Allah walidin wa ma walad amma wannan ya ci a ce mun halaka da shi wato irin wayannan abubuwa kaza kaza annabi ta duk wanda ya gani ya ga wanda ya aiko ni hannuna nasa ne ni shi ne kaza kaza mai ce wannan muna da shi bina watil khair hatta uhibbahu fa idza ahabatu kuntu sam'ahu allazi yasma'u wa basarahu allazi yabsu wa muka ce wannan fana'i ne duk gaba ki da zahiriya ba ta zahirin kaza kaza to haka malamai suka dinga amma na yanzu ba ilimin sai dai ilimin litta yare an iya yare kam amma dai yanzu dan mutum ya iya turanci ba za a yadda likitanci ba likitanci daban turanci daban to sanin addini daban yare daban abinda kuma yan uwa ba su yarda da shi ba kenan to yare ka malaman da bayin Allah na musuluncin nan komai sun gyara shi sun ajiye saboda rahama ce so suke yi kiristocin ma duk su musulunta su tsira so suke yi ko maguza masu musulunta ko dan bid'a ma so suke musulunta da jibi shehu radiyallahu anhu dawaifu khairu dawaifi kulliha bihim ba'atul arjafi ko kungiyoyin na manzon Allah masu suka fi na kowane annabi da su duniya ta yi haske da kaza ga sun yi gina sun yi kaza sun yi kaza sai dai a ce an saba wajen abu kai ka ga laifin su ta wani waje su ma sun ga laifin ka ta wani waje kai ka kaza kaza kaza to alfaizatu faiza nafatu baiwa ce min nafahati daga baiwar kyauta ce kyauta shi daidai baiwa kyauta ce min nafahati daga kyautoci na ainin rahmatin rabbaniyati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma shehu ya faɗa da kansa wa zaka kullan faizatu wannan dukkan sa faila shehu jani ce madadu mustafa alwarala madadi ne na manzon Allah kyauta ne na manzon Allah manzon Allah ya bashi duk gaba gida wa zaka kullum minnatul man wannan duka baiwa ce ta Allah ahmadu hutu sirr wal ilani ina gode wa Allah da sare ba wanda shehu radiyallahu anhu bai ce ni na iya ko karfi na ne ya kaza kaza ba kullum yana baiwan Allah ne fa'ila ce ta shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu Allah ya tasace shehu kuma Allah ya karamarsa ta zamanto a hannunsa ta zo ta zama a hannunsa ta zo to nafatun min nafatun rabba walaftatun alfaidatu nafatun min nafata ainihin rahmatin rabbaniyati walaftatun kyauta ce da har yau da lafta din nan da nafa kusan fassarar su daya dai a ce ko yan bambanci ga su laraba walaftatun har yau dai nafatun kyauta ce faila min laftati daga kyautar da'iratul fadli da'ira falalan Allah falala ce ta Allah to falala ta Allah waye sai ya mata kaidi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim wannan falala ta Allah yana bada ita man yasha wanda yaso waye sai ya ce wani ko wani ko sai yayi kaza duk in kace yanzu wannan duk mutum yace yanzu wannan abu ba wanda yace ya same shi sai yayi kaza yayi kaza a to ashe yayi wa Allah kaidi manya shi Allah ta yuti manya sha to kuma an Allah ya bayar da shi dinnan annabta gata ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiran maka suna yanzu a rasa ma wanda za a ba annabta sai ma Muhammad me yasa ba a ba wa babba na Daifa ba ko babba na kaza Walid bin Mughira Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik oh rahmata ma su za su raba mu tabaraka wa ta ahum yaqsimuna rahmatar rabbik rahamatawa ma su za su raba mu na hannu kasam na bai na maisha abincin su waye raba musu ba ni ba sai rahama ta irin wannan za su mutum ya yadda abinci zai iya samuwa ko ta ina zai iya zaba kuɗi daga falalan Allah amma irin wannan ne bai yadda ba na lamarin Allah ne bai yadda ba daga ba a'a to faila kyauta ce ta da'ira falalan Allah to lallai yanzu ba wanda isa ya mata geji ba wanda isa ya ce kuma sai su wane ya yarda su shiga ba su wane ba yanzu Allah inda ya ga dama wannan karatu ne da cikin sirrul akbar da'iratul fadliya da'ira falalan Allah Shehu Tijani ya ce almajiransa Allah a da'ira falalan Allah nan ya sa su yan ɗariƙarsa don haka Allah bai damu da ko su waye ba ko meye su ko kaza kaza kaza Allah ya riga ya cika musu ya sa su kawai sai dai abin da yake ba su shawara su gode wa Allah kar su amincewa makircin Allah meye zai jawo sai wanda ya shigar da su shi zai iya korar su ba dai Allah shi ya sa su ba amma zai iya korar su to amma ba wani wanda ya sai zo ya kaidi ko ya da'iratul fadliya wannan to kyauta ce ta falalan Allah don haka abin sai ya haƙuri ko mutum ya ce bai yadda wani sai ya samu kagagga da'ira ce ta falalan Allah alfadulul ilahi falala ta Allah tafaddalallahu biha da Allah ya falala da ita ala ummatin abu sa al'umma fudula mafificiya al'umma annabi Muhammadu al'umma ce babba ita ta cancanci Allah ta baraka ta Allah ya ba ta faidan nan a ce to ah to tunda babba ce ne sai ta sama innahum kitatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda da yawa ga fallan kuma Allah ya ƙara wata yau dai an samu dadi an an samu dadi ya ayyuhal ladzina amanu aminu ku da mu'minai ku ƙara wani imanin kuma yanzu ashe akwai wani imanin kuma bayan wannan imani to al'umman manzon Allah al'umma ce mai falala al'umma ce mai girma al'umma ce mai musulunci al'umma ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bata riski dariqa ba ko bata riski shehu tijani ba shikenan ya ishe ta idan Allah ya ta riski shehu tijani abul abbas ta riski dariqa sa ko ta riski shi da abdul qazi ta manzo Allah ya mata bishara ta rike falala kan falala idan Allah ya ta riski faila shikenan ta rike falala kan falala sai ba mu yadda annabi ya ishe ka sallah eh gaskiya ne ya ishe ka amma me yake mana su bisharar su mahadi zai zo da eh shikenan an mahadi ya tashi ka zo ka ce masa annabi ya ishe ni ni mahadi ba ruwa na da kai wasan yara ne wasan yara ne matsalar sallallahu alaihi wanda ya bi wanda na aiko ni ya bi wanda ya saba wa dan aike na ni ya saba wa duk gaba kida wayannan abubuwa ba tsintarsa aka yi akan hanya ba abubuwa ne da ake da su da karatu da waye da komai da magwajinsu da agogonsu da sufofinsu da komai ake da su kuma suka tabbata duk gaba kida ba wasa ya sa aka bi su ba ba shashashai suka zo suka ta malaman zamanin gaba ɗaya su suka bi su duk gaba kida ko malaman wanda ya fi tumbatsa cikin malinta shi zaka fi ya fi faɗar magana mai girma a kansu ba wai a ce jahili ne ya fi wa faɗa wauta ko ya fi a'a wanda ya fi malin kowa da ya yi imani da shehu gibrima radiyallahu anhu shehu ga faka anna jabara'ilu aw hakan lazitun bi alal tulabi ya zanzamu kai ka ce jibril ne yake ma wahayin abin da kake karantar da mu shehu laula makafata kashihim mutaraqibin ba dan tsoron makiyi mai sauraro na ba la'abahatu sirran wallahi da na tona wani sirri sana hulqayyamu da Allah ya rufe shi akan shehun nan da na faɗi wani abu kun ji jibril nake faɗo laula makafata khashihin mutaraqib la'abahatu sirran sana hulqayyamu Allahu akbar to wannan sune malamai sune kaza haka larabawan ba larabawan ba ba abu ba ba na afirkan ba ba na yamman ba ba na kaza kaza ba ba in an ce to marokon da suka yi rujada ya isa radiyallahu ta'ala an to in gode Allah to tafaddala Allah biya ala ummatin fudula falala ce da Allah ya yi wa wannan al'umma babba ita fi fataratin a lokacin da dama lokacin ta kenan ita ta zo wani lokaci da an sani dama don wannan lokacin aka yi ta fi fataratin a lokacin da ittasamat al'umma ta an mata alama an mata fenti bita da'il akalati al'umman manzon Allah manzon Allah ya yi mata alama da cewa lokacin da faila ta fa al'ummarsa kaman faranti ne na abinci masu cin abinci su kewaye shi haka kafirai suka sa al'umman manzon Allah a gaba faran ta da al'akalatu a faranti ne na abinci kowa gashi nan gutsuro loma yake gashi nan gutsuro afirkan musulmi ko kasashen musulmin duka tura nan gashi nan kowa gutsurar kasar da ya ga dama ike yayi loma da ita hata kasar saudiya loma wata kasar kafiranci bazan can ko nan ne hatta ita loma wata hatta baitul maqdis yau loma wani su kafiran ne hatta kaza hatta kaza kowa yake takama shi nasa kasar ita ce mai tsarki kaza kaza in iran din ce lomar wa'yan su kafiran ce a hannun rashi take in irakin ne lomar wa'yan su ka ba dai hakan annabi ya faɗa kuma mu'ujiza annabta duk abin da manzo Allah ya faɗa aka gani to lokacin da manzo Allah ya yi wa al'ummarsa alama bi tada'il akalati cewa masu cin al'umma za su zo su kewaye ta a sharisati kuma masu zalunci sharisa irin cin karnuka ko irin cin zakoki kowa fauta ike ingila ta fauci tata faransa ta fauci abu ingila dai ta dan fauci mai dan roma roma faransa ta fauci ita kome ma lauje ko ciyawa ce haka kowa portugal ta fauta kaza kaza sharisa kuma ba tausayi na zalunci kuma lokacin da mimma datin zahirin rayuwa adan rayuwa abinci ko neman abinci ko neman mukami madda dai duk abin da yake na zahiri mimma datin na daga abu zahiri sai ɗarar ita ta rinjaye ala hawa'idin nasu abu sa bukatun mutane ba wanda za ga yana ƙawainiya don lamarin Allah ba wanda za ga yana ƙawainiya don ya gyara zuciyarsa ba wanda za ga yana ƙawainiya ya zo don ya nemi Allah ne ya zo ya karatu don ya ji kaza kaza a kowa ha ganshi bukatarsa kowa ha ganshi kaza a wannan lokaci kowa ha ganshi bukatarsa me zai samu in karatun ne bari in yi maza maza maza za da in samu ofis kaza ko da in samu ko in yi maza maza in samu masallaci kaza in na addinin ne in yi maza maza in zama ni ne a bangaren addini kaza kaza albashi zai shigo kaza zai shigo ni ne zan yi kaza kaza iko Allah daga Allah amma dai mutum ya ce ya yi don zatin Allah to wannan sai kaɗan a wannan lokaci wannan sai kaɗan yanzu irin yadda karatu ya yi kyau a wannan zamani irin yadda ake dandake karatu ake kyautace karatu amma duk in mai hankali ya yi tsayi sai ya gaba an dangaje don a nufi lamarin Allah ba don a samu mukami ko don a samu girma a wata ƙasa ko don a samu kaza ko don a yi kaza ko don a yi kaza ko don a yi kaza to haka Allah ya shirya ba wanda ya sai da Allah don me to a wannan lokacin to cewa abu na zahiri abin abinci abin zahiri ya danne neman abin rai abincin rai sai ɗara ita ta yi ba ba kere ala hawa'ijin nasu abu sa bukatan mutane ko haka bukatansa lamarin duniya ne kawai ba zancen lamarin lahira daga wa gafalatin lokacin da rafkana ita rabat ta gangaro wa mutane ta zo ta rufe mutane ta tare mutane rafkana ce ita rabat ta tsare ɗariƙal bahisina hanyar masu binciken ma an masu binciken gaskiyar ma yau sai ga rabkana ta zo su kuma arabka ne akwai bata akwai bata dalalu akwai gawaya kuma kure shi ma bata ne amma kuma shi kure ko da sannin mutum ko ba da sannin mutum ba galibi malami ya fi gawaya ya kure a cikin karatu ga abin da yake nema daga Allah Allah ya girda ya ma wani abu a ce ya yi kure ko ya bata wa adallahu Allah ala ilmin Allah ya batar da shi akan ilimin sai Allah ya batar da shi to wannan ana ce ma gawaya da haka Allah ya kore manzo Allah su biyun gaba daya ma dalla sahibukum wa ma gawa manzo Allah bai batan jahilci ma bai batan ilimi ba kuma yan duku anil hawa to kuma gashi bai zance akan san rai sallallahu alaihi wasallam to ikon Allah masu binciken ma ni ina so in binciko kaza ni me yanzu ikon Allah irin binciken da ɗahiri mai gari yayi irin binciken da ɗahiri mai gari yayi amma da ike Allah ya gindaya masa rafkana ba akan gaskiya ya ba akan bataye kaza kaza sai abin ya zama banza ya zama amfani wajen mu ya zama halaka shi a wajensa ya tattaro mana abin da in an ce a wannan zamani za a tattaro shi ba zai yiwu ba kuma irinsa wanda yake waje babba da wanda ya riske abubuwan in ba irinsa ba wanda zai iya sataro wannan duk gabaki daya to wa gafalatin da rabkana ita rabbat tariqal bahis na tare hanyar masu bincike an alkhair masu neman wai alherin kenan ma to ina kuma masu neman sharri wa iradin da kauda kai an tawariki tauhidi ga masu zuwa na sanin Allah waridodi tunaninnika na kadaita Allah na sanin Allah daga dama wannan ma mutum ba tsoron ma nan wajen yake saboda kuma malamai masu neman shari'a din da suka bi wannan wajen su ma sun nasu su ma sun lalata abubuwa yau in dai tauhidi da magana malamai mutum zai sai dai hakuri duk yau kamar yadda shehu jani radiyallahu anhu yake ko ko shehu ibrahim din yake cewa ba dan nufin ku girmama Allah ba da duk yan wuta ne saboda ku kuka shirya Allah ma yanda kuke so haka kuke so ya zama sai dai ya zama mai kaza ba zai kaza ba mai kaza ba zai kaza ba kaza shine hanyar yan tafwidi hanyar yan kaza wannan kuma mutum ya shiga tauhidi kuma nan ma wata rigima ce mai girma duk gabaki daya da ba rike to yau ya zama dan karatu ma na kusa kusa zancen sa alwala zancen sallah ya zama rigima ina ko zancen tauhidi wannan abu na koye ya zama rigima bare wannan zancen abu na ɓoye wa kawaɗirin ma'arifati da tunanin nuka kaɗiri kaɗiri abin da ya zo daga Allah zuwa mutum tafakkuri kuma abin da daga mutum kuma ya tafi ga Allah mutum ya tsaya ya tunani kaza wannan tafakkuri amma abin ya zo mar daga Allah ba da shiri ba ko da shiri to shi wannan ake cewa kaɗiri to da kawaɗirin ma'arifati da kaɗiɗirori na ma'arifa yau waye ya zauna da goge ta ma ma'arifan ma ake gaba ɗaya an ce ma ba ma haka wani wani ya ce ma ba gaskiya ba ne ko ga inda wani kuma ya ce to ya dace dai tunda zamanin ya canja yanzu ba zamanin irin wannan ba ne ya dace a bari a hau dai abin da yake a zamani a bar a bar a ko wani zamani da ba na Allah ba duk ga baki daya duk kaza kaza kaza to a bari ai kaza gashi nan to duk dai wannan tada'at hadhihi al-akalatu wa'annan abubuwa da su ya shabbaha da masu cin abincin masu cin musulmai to ita ce ta kewaye su fa hazil akalatu ala akirul ummata abusa wannan al'umma ta ƙarshe ta manzon Allah sallallahu alaihi sai ya jawo abin da zai faɗa fatta sama li ilmu bil muyuati sai aka yi wa ilimi fenti da zaƙin baki kawai yau ilimi ma'anarsa zaƙin baki kawai duk wanda ya iya rashin kunya ya iya zagi ya iya kaza ya iya ka shine malami duk wanda ya iya kaza jibi dai irin dai wannan abu da yake faruwa ji yanzu malami ne amma ya zagi kowa ya waka mun fito ba mai iya kare buye wai malin ta kenan a wannan shi ne malami shi ne mai masalla shi ne abun bi gayyan na ayya samari wuru dudu kaza kaza har jibi inda aka tafi inda aka gangara dama mai hankali da ya kalla sai wato wannan inda za a gangara fa ba kyau jibin da aka gangara to wai kuma kyal kyal kyal kyal kyal kyal dan haka ake ta gyara baki subhanallah subhanallah me wani subhan ba ya mala ba ba fata ba ba kaza ka ji ake duk ilimi nan ne ko wannan tauhi ko wannan tajwidin dan dai malamai suna dan a gyara qur'ani da kaza kaza amma yau ya zama ma ba dan a gyara Qur'ani ba dan haka manzo Allah ya ce in ka zo ƙarshen zamani in ka karatun Qur'anin sai ka raina naka jiba ana so a gyara Qur'ani to amma har yau akwai na Allah dai amma dai in ka zo karatun Qur'ani yau sai ka ga da gyaran Qur'anin da gyaran tajwidin da kaza kaza din na a ci kofi ne din na a ci yana da kyau ba ba shi da kyau amma dai kuma ina kasadi nufi kuma ya ɓaci yi dan Allah ya ɓaci kaza ya ɓaci ko da mutum ai dan Allah nake gaskiya ne ka je ya je yayi abin bai ci kofin ba a ga ya zai yi bakin ciki shi ya ce wanda yake nan Allah sai wanda da buhun zinare zai hwada masa da bai bakin ciki ko sau ɗaya ba da yana yi ne dan Allah da in bai ci ba sai ce ai ni ai na samu babban amfani tunda na iya karatun na iya gyara littafin Allah na wannan shine babban amfani kaza kaza tun wa'anda da suke da da haka yanzu misali kamar su Maroko duk mai wanda zai tajudi ma sai yayi kuma yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehunan mu yanda suka dinga yi da sai ga abin ya zama haka ko sun sa tajwidi ma ko an samu abin ma yaro ba za a bashi komai ba sai a ba iyayensa wani wani kuma a gyara makaranta a yi kaza kaza dan kai yaro ya ji dadin wannan kuɗin ya san kuɗi ake samu da wannan abin ya zama to yanzu da abu na taɓa ji malam na maiduguri shau malam adam ɗan kilori wallahi tallahi da kunne na naji ban san me ya taso ya faɗi wannan abu amma wallahi ina zo na ya faɗa yake cewa shi ko musaffa bai taɓa yi ba eh bai taɓa yi ba wannan karatu mahaddata su haɗu wannan ya karanta kaza wannan yake ko musaffa baya yi mahaddaci ne kowa shi ya kera mahaddata da yawa kullum qur'ani yake saukewa ya takara qur'ani ya karanta ba an ce bai ko musafa bai saboda raini na shiga da muradin qur'ani yana fita daga ciki so so wani so yake ci yaran wani so yake raina wani wani so yake a ce shine gwani wanda qur'ani zai karye masa kaza to in a qur'ani kenan ina a wannan darasu kuma kenan a wannan suna yana yi ai wannan ba ba wannan malami ne yake karantawa almajirinsa musaffa dai mahaddata duk su taru wannan ya karanta kadan wannan ya karanta kadan wannan ya karanta kadan wannan ya ka san qur'ani ba a hannun Allah ya ba ga komai gangaran mutum wani qur'anin sai ya rike dan yaro kadan zai tasan masa duk gaba da to wani sai ya zaci yanda ya ga ya rike din nan ashe ba shi da kwari ne ko kaza kaza kaza amma wancan shi kuma darasu ne a yana yin darasu ma sai mahaddata ma yake wa darasu amma dai ai musafa ce saboda raini yana shiga da kaza kaza to mun gode Allah abu ne mai kyau amma asalin Saudiya da ta sa shi dama ta sa shi ne yadda malamai suka faɗa don tabbatar da hafsu akan kowane mazhaba ƙur'ani akan warshu da akan kaza da kaza kaza ainihin sa shi ma akwai niyya akwai niyya to ikon Allah Allah da ya tabbatar da shi kuma ya zama alheri kuma kowa din ma da hafsun da kaza kaza duka sai hakuri to ilimi ba ba wai zan ta ilimi ya zama bilmu yu'ati da gyara baki zakin baki yau shine ilimi zakin baki shine ilimi ba kawo karatu da kashe-kashen karatun nan da me amfanin karatun nan da shau malam murtala gusau ya rasu Allah ya rahamshe shi ina zaune wani babban malami nan gusau bayan Allah makaho ne mai ganin zuciya malam dogon dabino ake ce masa kowa haka abu to ya zo yana kuka bawan Allah ya ce da zan fara karatu wajen shehu balaraba wajen shehinsu duka baki da ice malam murtalan nan da ya rasu shi na tambaya wani littafi ya dace in sa zan fara karatu sai ya ce mun sa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka huta ka hutar da al'umma annabi ka ji hadisi a wajen malami malam musa sai malami ya huta da rikitai ya hutar da al'umma annabi amma yau da hadisi ake malami ke wahala yake wahalar da al'umma annabi da ƙur'anin ake wahala a wahalar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da ku nan ne wajen hutu sai mutum ya ji abu a sauƙaƙe manzo Allah karatu a sauƙaƙe tarin hikimomi a sauƙaƙe tarin komai a sauƙaƙe kaza duk gaba ki da to yau ilimi ya zama kawai zaƙin baki sai da irin wannan ta faru sai ilimi ya zama zaƙin baki kawai su ko malamai sun ce duk abin da ya fito ta baki to iya kunne zai tsaya in dai baki ne kaɗai ya faɗe shi kunne ne zai tsaya amma in ya fito daga zuciya zuciya zai hwada zai hwada yau masu wa'azi Allah ya ƙara albarka a gare su miliyan nawa ne masu wa'azi sun fi masu jin wa'azin yau yawa amma amfanin fa amma amfanin fa to shine rikici duk gaba kida saboda da daga zuciya abin zai fito dole ne kuma ya fada zuciya dole ne mai jin nan ya karba yanzu daga Allah ne dole ne ya karba kuma shi ma malamin shi zai fara amfani da shi yanzu annabi da ya faɗo wani karatun sai sa kuka sai sahabbai sa kuka da ya faɗo wani karatun sai ga shi karatun zai farewa tasiri tukun kafin yawa masu ji amma Allah dai ya fi mana duk to wai wannan yana faɗan lokacin da faila ta bayyana kuma haka ne ilimi ya zama zaƙin baki bilmu yu'a wal ulama malaman su kuma sun zama bitta masluhi maslaha ne ba ni gishiri in baka manda Allahu akbar sai na lena cewa ya karba ba'ada mannin wa hannun bayan an yi an sa alkawarurruka da imamu to malaman kuma maslaha ne wannan ya fi komai fitowa waddu'atu masu wa'azin kuma bil muqayadati rance ne kai in faɗa ma in faɗi kaza kai ma ka faɗi kaza ko ko dan nawa ya zama kaza ko gashi nan dai shi ma dai duk maslaha ne ban gishiri in baka manda ne duk gaba kida yau duk gaba kida ba ko azin ne gashi na abu ne a sarari wani abu ma mutum ya faɗa sai wani ya ce da shi ake abu ne kuwa hali ne gashi na duk wanda ya samata da shi nasa ne wa sulaha'u bayin Allah su kuma bil uzlati sun koma daki duk sun buya sun ji tsoron imaninsu wanda ya ji tsoron imaninsu nan da na sai haɗa na da ya ɗan fito da kasuwa sai ya ɗan samu abin da zai ci a wadda kawai ya gudu sai ya gudu abin da ake ciki yanzu kenan ƙalla ne ka ga waɗanda suke abu tsofaffin nan wanda sun riske abubuwan nan sun sha abubuwan nan waɗansu na waɗansu duk sun gudu sun ɓuya waɗansu duk sun gudu sun ɓuya wani shehi shehu mala ibrahim na bakin kogi muke ce masa a maiduguri sayin na yorom lokacin da kalifanci ya fito na farko dinnan sunna Allah maganganu aka yi ta abubuwa na je gaishe shi wallahi tallahi abinda zan faɗa gaskiya ne na je gaishe shi sai na gan shi a zaune da carbi nurin sabaha ɗin da wannan carbi mai haske cikin dogon manya-manya kwaya dubu kwaya dubu yana zaune a falansa yana ja ba dan ni ne ba ba za su yarda in shiga ba don ya ce kowa ya zo a ce yana aiki amma da yadda suka ce shiga sun sai na je na gan shi sai ya ga ina kallon carbin nan sai ya dariya sai ya ce wato hanya ce da da a kanta muke to da duniya ta yi daɗi ce haske ta komai sai muka ajiye muka fito to yanzu mun ga da irin abubuwan na da yana so ya dawo sai muka koma a wannan hanya sai muka koma a wannan hanya tun daga nan bai cika haduwa bai cika haduwa da jama'a ba bai cika haduwa da jama'a har ma zikirin yayi masafi ya masafi yayi kiran sallah as-salatu ya zo ya zo yana ta zikiri yana ta zikiri yana ta kafin mai mazakirin sai zo ya lokacin as-salatu tayi asuba kiran sallah asuba sai aka ji bakin sa yana shiga zikirin wani yana shiga cikin wani wani yana shiga cikin wani aka zuro da gudu an san dai wannan akwai wani aka zo da kafin a zo ma ya shiɗe ba ya da ka ce maza a gyara mota a gyara mota a kasa kafin a je asibiti ya ya tafi ga Allah wallahi ya ce to haka duk ya jawo wa'ansu dama faila ta fito da su suka ga ja'a nasrullah haka sai da Shehu Abdul Qadir Magari Abdul Razaki Magari ya faɗa dama faila ta fito da su ya zama zikiri yaban manzon Allah san manzon Allah san Allah ma'arifa kaza karatun qur'ani ya fito sarari da Allah shikenan duk suka ce a fito a fito rubba makmulin shahirun situhu fawqa al-udami da yawa mutumin da aboye yake ko dan gidan ma kila bai san shi ba ko dan gowa amma situhu fawqa al-udami yau duniya an san shi gaba daya saboda zamanin fitowa yayi amma tun da suka ga an zamani wanda abin da ka sani wani ya zo ya bata shi ya lalata shi ya kaza kaza ina za ka je dan imanin da kake kaza wani yana so zo ya cifar da shi sun koma daki to iko Allah haka faida sun san duk bayin Allah sun buya a cikin dakuna sun buya a saboda su dai ba za su iya faɗa ba su da zakin baki amma suna da kalma ɗaya in sun faɗe ta mutum zai ji ya kasa cire ta daga zuciyarsu da za su faɗa ma kalma ɗaya mutum zai je ta ƙoƙarin ya manta ta ko ya ƙoƙarin ya bar jin ta a zuciyarsa amma ba zai iya ba da za su faɗa amma zai mai zaƙin baki ko zai iya faɗa kalmomi dubu inda mutum ya tashi ya manta su a nan wajen to wa du'atu wa sulha'u bayan Allah kuma bil uzulati kowa ya koma cikin ɗaki to wa zai shirya da wani kenan in sulha'u suka koma cikin ɗaki haza rikici ya faru wanta zarar jami'u dukkansu suka jira man warihin wanda zai zo ya binne su fi kuburin a cikin kaburburan da hafa ruha su suka haƙa ta bi anfusihin da kansu li anfusihin dan kansu walan ma kataba Allah yayin da Allah ya rubuta an baqiyat baqiyatun a a akwai ragowa alheri akwai baqiya baqiyatullahi khairu akwai ragowa alheri na Allah shi ko Qur'ani ce akwai ragowan Allah baqiyatullah ana akwai ragowan alheri na Allah yanda Qur'ani ya faɗa shi ne amma kuma dole a yi man roba akwai ragowan alheri na Allah Allahu akbar an baqiyat baqiyatun akwai ragowan alheri na Allah min hazihi al daga wannan kwanaki na rayuwa wa baqiya amalu fata fatan alheri da, da, da zaton alkhairi sai ya wanzu yambudu yana bugawa fi kulubin rijali a zukatan mazaje alheri ya zo to tunda dama akwai ragowa alheri ko su waɗannan masu zaƙin bakin da za su samu wanda zai gyara su gyara sai ya zama na zuci ko masu wannan maslaha din da za su samu wanda zai fahimtar da su ba fa shine fa muradi ba wannan maslaha din ko dan a a zama mukami ko dan a zama kaza ko dan ka zama kai ne mai rediyo ko mai TV ko mai kaza kaza kaza ba sangwar kafiri ne ba kirista kai kirista ne ahal kitabi shugaban kasar senegal amma yana daga cikin malaman afirka na turawa din kuma mai ban mamaki yana daga cikin mawakan afirka sangor sadar sangor kuma waɗanda suka kaman aminu kano da ake faɗa wanda allah ya buɗa musu a siyasa ma sun iya faɗar abu abin da zai zo kaza ne kuma a ga wannan abin ya tabbata to sangor an ce har ranar rasuwarsa shi ma da ya faɗa sangor sadar sangor to shi to da shehu ya da shehu ya rasu ya yi wa shehu yabo da yawa ya ce ya yi wa shehu shaidar ya rike addininsa da kyau kuma ya rike ƙasarsa da kyau bai haince ƙasarsa ba kuma ya rike ‘yan uwansa baƙaƙen fata da kyau bai haince su ba ya rike addininsa ya rike ƙasarsa ya rike ‘yan uwansa baƙaƙen fata to an ce sangor ya kasa senegal uku tun da dama sirikar ta malamai ce da jama'ansu da kaza-kaza yake cewa duk wanda zai zo senegal ga yadda zai yi siyasansa tuba wa'annan al'umma jama'an tuba da jama'ansu da malamansu yake ka ba su kuɗi kawai in ka ba su kuɗi sun kyale ka an gama da su yake gidan malisi kuma tuwawu tijanawa ne su kuma gidan malisi su kuma su kuma ka ba su rediyo ka ba su tv gafi rediyo ita su kuma duk rediyon kasar da tvn kasar duk ba su su za a dinga gani su ne masu wa'azi su ne masu kaza kaza kaza to in kai musu haka ka yi abin da kake so ba su yi ma magana ba gidan ibrahim inyas kuma ka ce musu allah ya ce annabi ya ce wannan sangor ya faɗi wannan kuma mutum ne mai hankali wanda mawaƙi ne na afirka yana daga cikin wanda suka yi waƙar yanci da waye na afirka sangor sadiyar sangor to dama wa'annan su kuma wa'annan da suka shiga ɗaki dama ba su da wanda zai taimake su fito waje ne suna tsoron imanin su gudu da imani ne yasa mutum yake komawa waje ɗaya wanda za a ce ai ai bakin bakin hali ne da shi zai shiga cikin jama'a ba to shiga cikin jama'a yake ne da haka ake zagin babbakin hali ne bai shiga cikin jama'a to ka shiga cikin jama'a ka ce kai ba za su gane naka ba bare fa nasu kai kuma ka gane su ba su iya tahowa naka ba bare fa kai ka ban naka ka ce za ka taho cikin su a zauna lafiya kowa ya kaza kaza to su kuma yan adam ba su yarda da wannan ba duk kaza kaza amma idan waje a cikin alheri take abu yana tafiya to kan mutum ya shiga ɗaki ya zauna in ga wani waje na alheri ga abu to kan mutum ya shiga ɗaki saboda zai ya taimaka alherin nan yayi komai kaza kaza to amma to haka dai har ja'a nasrullah taimakon Allah ta zo musu ba'atha Allahu al-faydata tijaniyata ana haka Allah ya aiko faidar tijaniya wa sahibaha da mai ita fanjalan lailu sai dare ya yayi duhu ya yayi wata dafaka sailu teku kuma ta yi ambaliya mamakon ruwa ya ambaliya dare ya yayi wata dafaka sailu gudun ruwa fa kuma ya ambaliya ya kwararo na alheri wan fatahatul uyuni idan duna fa suka bude suka ga sirri suka ga haske suka ga abu ba'ada ramadin bayan dindimi sala da ya rufe idan waɗala kuma ya tsaho da mutum yana fagamniya bai ma san ina ma zai kama ba wanda wanta wanta wanta ashatil alsunu harasa kuma suka rayu suka rayu da zikiri suka rayu warada batai zama danya bi zikirin lahi da ambatan Allah hadisi ne nan wani mutum ya zo ya ce da manzo Allah hadisi ingantacce hakim ma ya fitar da shi wani mutum ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ni fa hukunce hukunce sun min yawa na rasa ma wanda zan dauka gaya min abin da in na dauka na na samu duka haka wannan abu mai girma ne manzo Allah ya ce to in kana son haka la yazanu lisanaka radaban bi zikrillah hatta yaqulu majnun to fa ka harshenka ya bushe da zikirin Allah ko shi harshenka ya zama danye hatta ya kuluma har mutane ce wannan mahaukaci ne Ah, ba shi da wata magana kuma ya zikiri wannan hadisi inda ta ce to in dai ba haka kai ba kam wani yana ne yana kwana sallah wani yana karatun qur'ani wani yana ne yana alheri wani yana ne yana kyauta wani yana ne ka sai da zaka zaka samu wayannan abubuwa duka to kai kuma in dai ba zikiri ba da'iman har sai an ce mahaifin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bashi wannan abu saboda yanzu wannan in aka bashi dan lakwalakon abu sai ya daina aiki duka ya rike to ai zikirin ba wasa bane kuma an bashi agogo ba fa sai an ce ma mahaukaci ba sannan agogon ya cika ai kaga wannan ma da wuya sai wani zai ga to ai gwalaman komawa ibadodin ma a zauna lafiya jazaba kenan Allahu akbar to harshina suka yi danye da zikirin Allah ko ina zikirin Allah da waye sai zikir ko mu yan zamani ba wani mai zamani mai yawa ba mun san a Baidugurin ana zikiri bare bare za su ta faɗa wannan za a jawo bala'i bare a ce subhanallah Allah saboda su ba a faɗa subhanallah sai wajen mutuwa subhana to duk ba in dai bare bare faɗa wannan duk bala'i ya kare subhanallah to Allah Allah subhanallah ka ce shikenan za a jawo gari bala'i ana cewa subhanallah azuban na tuna wannan abu ba shi da kyau ba kaza kaza to sai da ya zama ba da yanzu da zamani ya tsaho ba duk gidan yan dariƙa sunansa gidan yan zikiri hatta mai dubun gidan sha'afarta sunansa gidan lelama mai la ilaha illallah ahali ahalin zikir ma'ana yan zikiri yan zikiri kaza harshe ya danye da ambatan Allah wan fatahatul qulubu zukata suka bude ala nurul ma'arifata absa hasken sanin Allah wa zahadal akhyaru zababu suka yi gudun duniya filli aati a cikin wato kawalwalniya wanne fayati da bola da akan bola duniya ake fada da akan kawalwalniya na duniya ake fada bayan Allah suka yi gudun duniya ga duniya suna nema amma kuma ita ce a zuciyarsu ba a hannu take ba rigima kowa su suke bude wani ma hanya je ka samu je ka samu nan da nan kasuwanci ya haɓaka nan da nan ba mugunta kowa ya je nemi arziki ka ka to sai ne amma da an ka duba arzikin sai ga gida ɗaya ne gida ɗaya ne daga wannan zuriya ba wani sai dai ma'aikatan sai dai kaza kaza amma ba a daɗe ba tun da zuciya ta bi Allah kowa ya so dan uwansa abin da yake sai ga dudin arziki ya ga mai duniya gaba ɗaya albarka faila ka ji fa marubuci ba ba dan Nigeria ne ya rubuta wannan bari a ce me suka sani ban da dai zancan kawai shehu kuma tsoho ne dattijo ne na abin da sun san kasar su abun mamakin shehu murtaniya wannan shehu ya kafa musu garuruwa ma da mutanen daji ne ba su da gari ruhalu ake ce musu sai dai duk inda ruwa ya sauka ya yi ciyawa to nan ne wajensu saboda tumaki kamar al'ada fulani amma shehu duk suna da wannan tarihin kowane gari ga shehu ya ce mu kafana shehu ya ce mu kafana shehu ya ce mu kafana shehu ya ce mu kafanan wajen abu mamaki to yi kenan nan da nan arziki mutane suka san wannan ko me ma a hannu dai kawalwalniya ne shara ce kawai an ce nigeria ta taba aikawa a rubuce yake wannan nigeria ta taba aika shehu kudi da yawa akan me allahu ala sai aka kawo sai ya shigo da tawagar nigeria da komai ikon allah a fada shehu ga kiristoci sun zo sun tambayi shehu kudi shehu ya ce su bari a ga abin da allah zai ga nigeria ta aiko akwatuka shau ya ce sai ya je ga su miƙa musu miƙa musu sai dai ya iya radiyallahu anhu ya miƙa musu to akwai wani balarabe sharifi kuma mutum murtana shi ma ashe ya zo shi kuma da bukata kuɗi shi kuma bai tambaya ba yana jira dai ya ga lokaci ya yi dai ya tambayi shehu kawai ya ga gashi an ce kuɗi ne daga nijar kaza kaza an gaya wa shehu fa abu shehu ya ce a miƙa wancan kira sai wannan da sharifi ya tsalle ce shehu ka ji tsoron Allah gani na har wannan neman kuɗi ba shi wace ka faɗa ka ji tsoron Allah za ka ɗau wannan irin kuɗi mai ka ba a kafirai in ka je Allah ya tsayar da kai ne za ka ce masa sai sai shi wace sai in cewa Allah mushe ne ya zo na ba karnuka mushe ne ya zo na ba karnuka dama su za su ci jini shaurin da ya zo muhammad abdullahi wadda sai ya ce shehu radiyallahu anhu in kuɗi ya zo sai ka ce faɗa ne tsakaninsa da shi sai ka ce ba saboda shehu ya radiyallahu ya ce a wancan lokacin ba a sake nukiliya ba sai yake cewa kuɗi ya fi ma nukiliya sharri saboda ya shiga gidan mumini ya shiga gidan fasiki ya shiga gidan mara ya kaza kaza kaza wani ya sai iya barin Allah akan sai iya ƙarya akan sai iya kaza kaza to nukiliya an sake shi wajen 1950 da kaza to to ma'ana yan faila da wannan wannan mashhuri ne da suka yi tashi akan su su ba da abin da a hankali ma ba zai yiwu ba da mutum kudin nan yana zuciyansa ko ya ga kudin nan shine duniya shine lahira da bai iya yin wannan abun ba da kaza kaza to nan da nan alheri suka ab irtabadu suka amfaru suka amfaru suka dauri billahi da Allah irtibadal irtibadal furu'i damfarar reshe bil usuli da asali koman su Allah daga ina Allah me za ku je Allah me kuke nema Allah akan me Allah ka ji tsoron Allah Allah Allah Allah duk baki da dan tafiya ta yi nisa wa'ansu kun zo ba su san wannan abu ba ba su kaza ka su ma Allah suke nema sai suka zaci kuma wani shirme ne daban wannan a kansu duk baki da duk baki da a ce ko shauja ne ya fushi ko kiristoci shi ma shauja ne ya musu fushi ko kuwa wani irin sai na ali karamallahu wajawa saboda ilimin da ya zuba wa sahabbansa an samu masu irin wannan su ma shauja ne ya fushi ko kuwa su saharar wardi su hallaju da su muhiddinin da su duk shauja ne ya fushi ko kuwa sai zamanin faila na shehu tijjani zai yi fushi lokacin da wannan imani ya kaza kaza kaza lamari ne na abu to suka ɗanfaru da Allah wadabbatul hayatu rayuwa fa kuma ta buga a jikin kowa fi mafasil a haya a gabobin rayayu dabibal amali yanda gurin nan nasu na alkhairi ya cika fi qulubil fuqara a cikin zukatan fakirai fakirai suka bi Allah suka ga da su da masu kuɗin haka ake zama a hadaran Allah a bi Allah ba sai sun ce ko masu kuɗin suna taimakon su su kuma suna girma masu kuɗin fadan manzon Allah ta za ta dawo fadan manzon Allah sallallahu alaihi wata irin fada ga talakawa sun kawo ƙaran masu kuɗi amma ba wai dan sun hana su kuɗi ba a'a dan dai masu kuɗi suna kyauta su kuma ba su da abin da za su kyauta ذهب أهل الأجور ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي يا رسول الله ما su kuɗi sun tafi da lada ba wai sun hana mu ba ya rasul Allah sun tafi da wata irin ƙara yau ba a taba jin irin wannan ƙara ba sai fada annabi talaka ya kawo ƙaran mai kuɗi ba wai dan ya hana shi ko dan ya a'a dan yau yana ganin to ya fi ni fa ya rasulullahi yusalluna kama nusalli suna sallah yanda muke yi wai yasumuna wai tasaddaquna bi fudul amma amma suna bada mafifitan kudin su mu kowa mu da shi manzo Allah ya ce to kuma dai barin dan ba ku wani abu ku dinga subhanallahi ai masu kudi suka ji suka ce to mu din ba za mu wanda ba su ma suka dauka talaka su kuma da to ya rasulullahi fa suna yi manzo Allah ya ce zalika fadlullahi jama'a in ce kasi yi su dai tsayawa hadiyan kuɗi da kyautan kuɗi kawai kasi subhanallahi ko kuwa ce na kowa da kowa ne daga ba a taɓa jin wannan ba sai fada annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka ga wannan ya dawo da kaza duk baki daya Allahu akbar fahiya iza to in haka ne kuma haka ne to faila min hatin kyauta ce ilahiyatun ta Allah kyauta ce ilahiyatun ta Allah li'ummati ga al'umma fadilatin mafificiya la ya ti biha illallahu ba wanda ya isa ya zo da faila sai Allah wala yuduwa laha hasirun busida ba wanda ya isa ya nade mata shimfidar da aka shimfida mata Allah ya shimfida ta kuma ba wanda ya isa ya nade ta subhanallah busida da aka shimfida mata tantashiru za ta yadu ma in tasharar ma ta yadu tantashiru za ta yaɗu watamtaddu za ta mamaye duniya watamtaddu za ta miƙu shimfiɗu wata ummu za ta game duniya wa ya talammazul alam halitta gaba ɗaya za su dinga su ɗan baki su dinga santimalan sun sha roman faila sun sha roma za su dinga su ɗan baki fi zawaƙi ha cikin kayan zaƙinta na Allah daga Allah sai manzon Allah aikinsu sallah salati sai yawan zikiri da yaban nabiyu da shehi ba su ko gajiya aikin eh mai gwaran faila aikin su sallah salati sai yawan zikiri da yaban nabiyu da shehi ba su ko gajiya bayan neman halal din su bayan kazan su bayan to za za a yi ta su dan baki a yi ta jin dadi a yi ta jin mutum bai da ko abu yana ta jin dadin zikiri yana ta jin dadin Allah yana ta jin dadin kaza wa ya talammaza ai ta su dan baki al'alamu fi zawaki ha cikin dandananta hatta yansa har halitta ta manta da'ama shahawat dandanan sha'awa saboda wannan ya isan mata duk gabaki daya wa yazibu faqa'atul gairiyati kun far wani Allah kun far hijabi ta ta narke fi marajil tauhid a cikin tukunyoyin sanin Allah wannan jikuna namu da suke tukunyoyi na sanin Allah da hijabi ya zo ya cika ta wane bai so na wane yana so na wane ne ya ja min kaza wane ya kaza wane kaza wane bana ta duk sai tukunya idan ya tafasa har su ragargaje gaba kida sai Allah shi kenan mutum ya manta da komai al-khalis an tsatsanin Allah duk gaba kida kala shehu ibrahim kaji fa sai sai zai kawo magana shehu yalla kala shehu ibrahim shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa fi kashiful ilbasi a kashiful ilbasi an faidatul kat saboda su kar dan haka shehu yake cewa sun san shi saboda karantar sa suka yi karanta abin suka yi da komai lallai muna da soyayya Allah faila abu ne da Allah ya yi wa mutane kyauta ba sai mai karatu ba da jahili da malami duk ɗaya suke abin da ya faɗa haka wancan malamin zai faɗa haka illa wannan malami zai iya rubuta a littafi kaza kaza amma yanzu wannan abu da ya faɗa ko jahilinta haka yake a zuciyarsa tunda abu ne da ya ɗanɗana ya ji da kansa da kaza to don haka yanzu bayan sai da ya gama wannan shi ma sannan ma zai ɗan kafa hujja da magana shehu ko magana shehu ba bai buƙatar ta tunda abu ne sananne duk gaba kiɗa daga shekhani radiyallahu ta'ala anhu yana cewa da shekhu radiyallahu ta'ala anhu wallahi tallahi wannan abin da kake gaya mana a kanka kai da failan taka in shi ne kaɗai abin da yake zai ko kai akwai abin da aka rufe ma baka sani ba ko kai akwai abin da aka rufe ma baka sani ba na san ko ba haka ba ne Allah ba mu karatu mu sha kuma shekani yake kullu ma qad yuqalu fihi laysa bimugun wallazi la yuqalu laysa yuqalu duk abin da aka faɗa cikin shi ba shi da amfani abin da za a faɗa ba zai faɗu ba ai imani kawai ai bi shi ai tafi ai tafan Allah ai kaza kaza lahira mutun ya gani duk gabaki daya to wayannan sune malamai sharifai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ka gansu yanda ake sufanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abu ga sassalolinsu da komai amma suka ga wannan falala ta Allah Allah ya fahimtar da su wanda su ya dace su yi inkari da sa inkari ma suna da hujja ba wata hujja akan inkari wai dai da kaza to qala shehu ibrahim shehu ibrahim radiyallahu ya faɗa fi kashiful ilbas a littafin sa kashiful ilbas yaye rufi an faidatul khatim shehu ya yaye ya yaye labule wai an san akan gafaila a wannan littafi an faidatul katimi gafailar shehu tijani abul abbas fi fasalil awwal a fasali na farko min fusulil kitabu daga fasalin littafin fi zikiril faidata cikin ambatan faila din wa ma qala sahibuha da abinda mai failan shehu tijani abul abbas ya faɗa a kanta wa ma qala rijalu dariqati da abinda mazajen dariqar shehu tijani wa'anda suka isa tun daga sahabbansa har waɗanda suka biyo shi kafin zuwan failan da abin da suka faɗa to shehu yake cewa fa aqulu ina faɗa qad tawatarat magana ya biyo baya ba to eh to mi sallah sai ya to to to gaskiya fa'aqulu shehu ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa a cikin kashiful ilbas ina cewa qad tawatarat magana ta bibiyi juna ba daga mutum ɗaya ba ba daga biyu ba kuma ba daga lokaci kaza ta yanke ba a'a tun daga zamanin shehu tijani magana ta dinga yawo har aka zo lokacin faila to wace magana ce qad tawatara tawaturi hadisi mutawatiri shi ma hukunci ne na abu wanda ya fi ƙarfin ƙarya a ce mutane don duniya dai ba su tattaru zamaninnuka ba su taru kan ƙarya ba a ce ƙarninnuka daga wane daga wane in wannan bai gane gaskiya ba da wancan zai gane to in aka ga abu tawaturi ne yana daga cikin abin gaskiya to magana ta bibiyi juna baina ashabi sheki tsakanin sahabban shehu alkatimu tijani cikamakon waliyai shehu tijani radiyallahu anhu Allah ya ƙara da a gare shi to magana ta biyo juna har sahabbansa suka kare magana suke har tabi'ansu suka biyo suka kare magana suke har waɗanda suka biyo su har aka zo lokacin faila magana ta ake ashe ko wannan abu ba abun wasa bane haka magana ta dinga yo jangezarta ta dinga jangezarta radiyallahu anhu wata dawala kuma haka magana ta dinga jijjuyawa jujjuyawa ta dawuli a ilimi a ce malamai su dinga magana akan abu su ta kai da kawo su fafaɗi abin da suka sani da yanda yanda suka cimma matsaya da kaza kaza ta dawuli kenan to haka magana ta dinga kewayawa fi kutubul muallifina cikin littattafan masu yin littattafai fi ɗariƙati a ɗariƙar shehu tijani in dai wannan littafi muhimmi ne a ɗariƙar shehu tijani aka yi shi tun daga zamanin shehu tijjani har zamanin faila ɗin sai an gazancen faila a ciki da yaya suke nemanta da yaya suke zatanta da yaya suke maganarta abu ne ba a ɓoye ba duk yana nan a rubuce tun daga ya isa fikihun ɗariƙa dai da in an ce ya kutatul farida in ɗan ɗariƙa ya wannan fikihun farida shi da kansa yana cewa ta dumu wata ɗariƙa za ta dawwama za ta wanzu ma'a duhurin ɗawila ci za ta yi zamanuka masu yawa wa fi akir zamani ƙarshen zamani sa ta bi faila ci za ta zo da faila ya to fa ya dinga baitocin da za su zo gaba fa magana faila ya dinga yi ma'anar ta mutane za su shiga ɗariƙa da yawa kowa zai zama ɗan ɗariƙa duniya ta zama ɗan ɗariƙa alheri ya samu sanin Allah ya samu alkhairai samu ya kuta da farida da haka ya kuta da farida yake cewa na sa wa shehu tijani suna baban faila shi kuma wannan mai faila wanda zai bayyana duk gaba kiɗa to haka in dai wannan littafi na ɗariƙa ne tun daga zamanin shehu tijani har zuwa zamanin failan nan in dai na ɗariƙa ne sai an ga magana ta ci to bare fa kuma da ta zo bare kuma da ta zo kuma wani ya yi littafi ya kashi abul fatih radiyallahu anhu da mutumin sudan ne ya littafi shi abu ta gabar karanta littafi shi an da ce wannan baka yi komai ba shausabe baka kafa hujja da maganan Allah ba baka kafa hujja da maganan annabi ba me kake so ka ce su ba su da wani mashiga a wannan littafin kaza kaza ai dole mutum zai littafi sai ya kama hujja da magana Allah da magana annabi sallallahu alaihi wasallama to tunda tun daga zamanin shau da ake magana ta har kuma ta bayyana to kuma yau waye zai littafi ya ce ba zai magana faila ba ko ba zai magana ai babu to to to me zai ga sai dai wata dariƙa ba dariƙa tijaniya ba sai dai in wayan su magana ba magana dariƙa tijaniya ba to kuma wannan abu da ake nema wannan abu da Allah ya bayyana shi duk malaman wannan lokaci suka tabbatar shi ne ba ma na ɗariƙa tijjaniya ba har waɗanda ba tijjanawan ba suka tabbatar shi ne duk gaba ɗaya to kuma waye zai ce kuma a daina magana sai a koma wani a koma zancen inda aka fito da ba muradi na maganarsa da ba mai sashi wajen zai dinga faɗa kuma ya faɗa alherin da ake duk gaba ɗaya to kuma alherin ya bayyana ka ce kuma nan alherin ya game za mu zo a karatu can nan ne tushe mazajen da suka yi fatahi a gaban shehu tijani na annabi ya musu shaida sallallahu alaihi wasallam sun yi fatahi mutum goma mutum goma ga zamanin da za a zo mutum fiye da miliyan talatin duk sun yi wannan fatahin annabi ya musu shaida shi kenan ka bar wannan zamanin a za a kuma mutum goma hankali ba ba zai yadda ba ba zai yadda ba duk gaba gida da duk abin da shehu ya faɗa abu ne da wato lamari ne sai dai haƙuri ba wani majzubi ya faɗa ba ba wani ba shehu ibrahim din ne ma ya faɗa ba abu ne na shehu tijani ya faɗa da mazajen ɗariƙarsa da duk abin da aka yi har Allah ya tabbata da to kowa sai dai hakuri ko mutum ya bi ko mutum ya yi kaza dai bai cutar da komai ba duk gabaki ɗaya da abu to ya wata dawala ya ke kewaya fi kutubil mu'allifi na cikin littafan waɗanda suka yi talifi ba littafi ɗaya ba littafi ba fi ɗariƙaci a ɗariƙar shehu tijani anna sheka ga maganar maganar nan ta dinga tawaturi da maganar nan ta dinga biyo geza duk zamanin nukan da bayan shehu tijani da maganar ta dinga kewayawa a littafan ɗariƙa duka ga maganar anna sheka cewa shehu tijani radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce tati faizatun ga abin da Shehu Tijani ya ce faila za ta zo wanda ya rawaito wannan hadisi na Shehu Tijani shine Sayyid Ayyub Sufyani Sharifi sahabin Shehu Tijani babba Sayyid Ayyub Sufyani mai ifadatul ahmadiyya to shi ya rawaito wannan kuma ya fassara me Shehu Tijani yake nufi in sahabi ya fassara ya rawaito hadisi kuma ya fassara ga abin da annabi yake ai ya hutar da mutane zai iya yiwuwa wani hadisi magana annabi jami'a ce alheri ya ta bayyana amma dai ga fassara babbatan duk gaba kida to ya fassara to ga abin da shehu jani ya ce ta ti faizatu faila za ta zo ba ta zo ba ko ko yanzu ga ta a'a za ta zo ala ashabi a hannun sahabbaina ba a hannuna bane za ta zo a hannun sahabbaina ko ko za ta zo a kan sahabbaina a cikin zamanin sahabbaina za ta zo hatta ya dukulan nasu har mutane su shiga fi ɗariƙatina a cikin ɗariƙan nan tamu afuwajar runduna afuwajar runduna sojoji in suna cewa bataliya ta sai fauju fauji kaza fauji kaza bataliya kaza bataliya kaza to haka mutane su dinga shiga runduna runduna ko bataliya bataliya ba wai mutum ɗaya ya zo daga gari kaza mutum ɗaya can mutum ɗaya a runduna ta za su dinga shiga ta ti hazihil faizatu har yau muna magana shehu tijani wannan failar za ta zo hazihil faizatu wannan faila shehu yake wannan faila za ta zo wannasu fi gayati wannasu mutane fi gayati suna ƙarshen ma ya kuruna alaihi abinda suke kansa mina ziki na daga kunci wa shiddati da tsanani kunci da tsanani ya kai ƙarshe wannan failawa ta zo kamar yadda yadda mai wancan ya dinga abu ƙala sahibul ifadati mai littafin ifadatul ahmadiyya shine shehu ɗayyibu sufiyani babba an taɓa ɗayyibu sufiyani jikansa wanda shehu ya je ya samu shine muƙaddamin zawiya fas a 1935 sunansa ɗayyibu sufiyani jikan wancan a to babban sahabin shehu tijani wanda ya rawaito maganar a littafinsa ifadatul ahmadiyya kala sahibul ifadati ma'abocin littafin ifadatul ahmadiyya sai da ɗayibu sufyan al-akaba yake cewa wa kana ya'ani bil faidati shehu tijani ya kasance wa kana shehu tijani ya kasance ya'ani yana nufi bil faidati da failan nan an ya kasura al-fathu fatahiyya yawaita ala ashabi abu sahabbansa duk fatahiyya bayyana yanzu dai zamanin shehu tijjani masu fatahi guda goma ne manzalla ya musu shaida masu fatahi kuma duniya ta yi musu shaida an gani amma idan faila ta zo to masu wannan fatahin za su yawaita ba adadi ba adadi haka shehu tijjani yake nufi in ji wanda ya rawaito sahabin da ya rawaito Allah asa yanzu dan wani ya zo ya ce ba mu fahimci faila ba wallahi a ganin Allah dan wani ya ce ba mu fahimci faila ba ba da mu yake ba ba da su shehu ibrahim din yake ba da du'annan da ayyibu sufyanin da yace yana nufin fatahi to fatahi abinda zai nuna mana fatahi wata rana shi abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ya tambayi wani daga cikin abokansa da suka sha faila gidan shehu a tiku tare da shi yace ni ko ya ni ko ina ko mutan garin ne suka zo ni ko ina ne shi ai wane yana nan ai ya samu fatahi suka ga shafatiya shafatiya ya shoki fatahi kuma duk wannan fatahin da muka samu a gidan shewa atiku ba fatahi ba ne wani fatahi sha wallahi Allah ya waɗansa alheri ɗansa ya samu kuɗi shi ne menene kwantarola ko menene wallahi ya sha fatahi oh to eh lalle ya samu fatahi nan kuka tafi ne radiyallahu to shi ma wannan fatahi ne kaɗan fihi yatummul fatu summa bi fatihi fatuhul biladi da fatahin nan na Allah kuma duk garuruwa ma duk alheri ma kuma sai ya bude dama an Allah ya samu kuma ai kuma ya samu halitta komai ba ba lamarin Allah Allah sallallahu ilahi ubangiji na ma za waje da man faqadaka wanda ya rasa ka me ya samu wa ma za faqada man wajadaka ubangiji wanda ya same ka kuma me ya rasa me ya rasa shehu radiyallahu ta'ala anhu addu'ar da zai wa mutum ya ce Allah ya baka kansa ya baka hadaransa da haka sai na alaike cewa abin da na mallaka ya fi abin da Allah ya mallaka sahabbai suka ce to wallahi kakka tashi yi bayani kai kuma ka mallaka ba ita aji ne manzo Allah ya ce man kana lillahi kana Allahu lahu wanda ya zama na Allah ya mallaka Allah kansa sai Allah shi ma ya mallaka ma kansa Ali ya mallaka wa Allah Ali Allah ya mallaka wa Ali Allah waye ya fi samu suka ce to yanzu ta yake ka inda zaka rikicin magana su ba yake na abu ne mai sauki in an warware mutum amma farko sai mutum kuma ilimi yana daɗi sai ka gigice sannan a warware to to wannan shine fatahi fatahi na zuciya fatahi hadaran Allah to kuma ba laifi na duniya ma da na komai ma yazo wani yana da fatahin Allah din bashi da komai wani kuma Allah ya hada muku biyun Allah ya mana duk baki daya albarka annabi to abin wannan sahabin shehu tijani wanda ya rawaito magana shekar wa kana ya ani bil faidati shehu tijani yana nufin da faida dina an ya kasura al fathu sanin Allah ya yawaita ala ashabihi azam ashabansa wa kana yaktabidu zamana sai da shehu tijani yana nisanta zamanin faila na ba zamanin sa bane yana nisanta ta to maganar ɗayibu sufiyani ta ƙare magana shehu jan ta ƙare magana sahabin da ya rawaito kuma da ta'aliƙin da ya ta ƙare wa ƙala shehu na radiyallahu anhu shehu tijani ya faɗa Allah ya ƙare da a gare shi kama fi risalatul fadl wal imtinani ya wannan magana ta shehu ta zo a cikin wasiƙar da ake ce masa wasiƙar falalan Allah da faɗar baiwan Allah li mu'allifiha wanda ya wannan littafi shine al-khalifatu sayyidi ali al-harazmi sayyidi ali al-harazmi yana da littafi da yawa ba sai jawahirul ma'ani ba duk kuma abin da ya ji daga shehu tijani to yana daga cikin sa wannan risalatul fadli ita ma muna da ita to ali sayyidi ali al-harazmi ya faɗa a cikin wannan sayyidina ali al-harazmi barada radiyallahu anhu ga abin da shehu tijani ya gaya wa sayyidi ali al-harazmi sayyidi ali al-harazmi ya rubuta a wannan ta kuma littafi ne tabbatacce shehunan dariƙa duk sun yarda da shi risalatu fadl wal imtinani shehu tijani yake cewa sai dai alal harazmi yake cewa inna mimma baminahu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga abin da manzo Allah ya lamunce wa shehu tijani an yabqa madaduhu madadin shehu tijani ya wanzu fi muridihi a cikin almajiransa muridansa ila qiyamis sa'ata haqqi zuwa tashin kiyama madadin shehu tijani ba zai yanke ba haƙi zuwa tashin kiyama ba zai yanke ba ila kiyamu sa'ati wa an takuna dariqatuhu dariqar shehu tijani za ta zamanto fi bani adama cikin yan adam aziyada tafi yawa min asharata alafi dariqin tafi dariqa dubu goma sai dariqar shehu tijani tafi dariqa dubu goma a cikin yan adam dariqar shehu tijani za ta fi dariqa dubu goma daya za ta fi za ta fi yawan asharata alafi ɗariƙin ta hanya dubu goma kullum min talamiza dukkansu almajiransa ne a dubu goma nan kowanne dai ai za a samu jagora wanda jagora ne jagora dukkansu almajiran shehu tijani ne dukkansu kullum min talamiza wa kullu ɗariƙin kowace ɗariƙa litilmizin ga almajirin shehu tijani min talamizatihi ga almajiran nan nasa wa kullu ɗariƙin little mizin min tala kowace ɗariƙa ta wannan almajirin ita ma ta shehu tijjani ce ta almajirin ce a hannunsa amma kuma ta shehu tijjani ce wa kullu ɗariƙin kowace ɗariƙa a cikin ɗariƙun nan fiye da dubu goma ta tafarrau ita ma za ta ƙara reshi za ta resu za ta yi reshi na ala ɗurukin kasiratin ta zama ɗariƙu masu yawa kowace ɗaya a cikin dubu go fiye da dubu goma za ta yi hanyoyi masu yawa ke zuwa ya san adadin kenan a fiye da min ta tafarrawa ala turikin kasiratin min al-ma'arifati na daga sanin Allah duk za su zama arifai dukkan su arifai ne summa tatafarra'u su ma wa'ancan din da fiye da dubu goma nan ta yi reshishikan su su ma wa'ancan din za su yi reshina su yi reshina su yi reshina na hawa uku za su yi reshina kullu ɗariƙin aizan kowace ɗariƙa dukanta ala ɗuriƙin su ma za ta dinga reshina ila ƙiyamun sa'at har tashin ƙiyama reshinan nan ba za su tsaya ba reshina ne za su ta fitowa reshina ne za su ta fitowa reshina ne za su ta fitowa la tanqadi abadan ba za ta taɓa yankewa ba har abada hatta ya risallahu al-arda har sai Allah ya gaji ƙasa wa man alaiha da wanda yake kan ƙasa wa huwa khairul warithina shine fiyayyen mai gado wa kasiyatul wuridi amma fa ke bantaka wurdin nan tana nan dukkan su za su dinga karanta wurdin nan duk da suna kan wa'ansu ɗariƙun reshi shikan na shehu tijanin amma kowanne dai zai dinga wazifa da wurdin safe da wurdin yamma kasiyatul wurdin tana nan baqiyatin ila qiyamati sa'ati ma dama yutula muddin ana karanta shi min kalami shekina wannan yana daga cikin magana shehu tijjani abul abbas wannan magana sai da tafi ƙarfin 'yan ɗariƙa duka tafi ƙarfin almajiran shehu tijjani duka za ta ba wanda suka rasu zamanin shehu tijjani to sun gani amma daga ba to yaya har yau ba ɗariƙa ba ta kasu biyu ba ai har yau dai tijjaniya na ita ce tijjaniya ga shehu tijjaniya ce za ta kasu kaza kaza kaza haka aka dinga shewa atiku yana cewa yana daga cikin abin da ya ajiye duk wani kafe ta ce in ya zo daga fa sai ya bashi wai wannan magana wannan magana da gaskiya ce ga ta ta sai daga sai dai alal harazmi daga shewa jani da salatul fadl wal imtinan amma yaya har yau dariƙa bata rabu ba har yau kaza to kuma wannan magana shewa ya tabbatar da ita yaya kaza kaza shewa atiku ya ce da shehu ya bayyana shehu ibrahim sai da shehu yana daga abin da shehu atiku ya tambaye shi wannan abu ce shehu ga wata magana ta shehu tijani amma rasa yadda za mu da ita kaza me shehu ya ce wata magana ce ya shehu ya karanta shehu ya ce haka ne ai ce ne abin rikici a ciki sai shehu har yau ɗari gaba ce a bayan da kake zata bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inji shehu yake gaya masa ya ce ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila malaman al'ummata kamar annabawan bani Isra'ila ne. Annabawan bani Isra'ila da attaura suke hukunci, ina an zalnar taura tafiya ya hakun bi hannabiyuna wallazi na aslamu. Su annabawa ba su da littafi, ma'aiki ne mai littafi, amma akwai ma'aikan nan 313 ne, amma annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu. Za ka samu ƙarƙashin ma'aiki annabawa da yawa. Babban littafin da ya tara annaba da yawa ƙarƙashinsa babu kamar a taura Allah ya gashi a faɗa yakubu annabiyuna annaba da yawa suka ce da annabi isa ya zo ne sannan ya dinga a taura ta ce kaza ni kuma na ce mu kaza suka ce kaga ya zo zai warware ta ko a taura ta ce kaza ni kuma na ce sai to wai kai ka zo ne duka warware a taura ice tsaurin kanku ne da ƙin gaskiya ku yasa Allah ya matsanta muku a cikin attaura amma asalin shari'a sauki kuma Allah ma ya faɗa fabi zulmin min allazina hadu haramna alaihim dayyibatuna shau ya annabi Allah ya ce da zaluncin su ne na haramta musu abubuwa masu daɗi to shi annabi Isa ya ce nazo da in sauƙaƙa muku wani abu amma wanda zai zo ya halatta muku duka ma annabi Ahmadu sallallahu alaihi wasallam shi yana nan zuwa shau ya ce to haga yanzu annabawan bani isra'ila duka sun yi hukunci da attaura amma kowanne Allah ya bashi ikon iya sulubin zamaninsa matafiyar zamaninsa da kaza amma dai hukunci sai manzo Allah shehu yake cewa to dan haka manzo Allah yace ulama ummati ka an da'i bani isra'ila malama al'umma sa kamar annaba ne qur'an duk malamai da qur'ani suke hukunci amma ji irin wannan dumbin ilmai da jahilin yau ce akwai ɗariƙa zamanin manzon Allah mu ce kaga isauki isauki isauki akwai nahau akwai tafsiri akwai mantiki akwai wa duk gashi amma an kuma duk a cikin wa aka fitar da shi a cikin Qur'ani ga malamai wa ya san adadin ilimai dan na farko farko ilimin addini na musulunci din nan ko bangarorin ilimi ilimi ɗari ne da goma sha ɗaya wani malamin ya san goma wani malamin ya san fanni kaza wani malamin ya san fanni kaza wani malamin ya san fanni kaza wani malamin ya san fanni kaza banda kuma to kuma kowanne ya kaso da dare su sukansa to amma yanzu dukkansu daga ƙur'ani suke ɗauka yanzu ga ilimai sun laisantu a ƙur'ani ne dai har yau to shehu yake cewa to shehu tijjani ma magajin manzon Allah ne warisi ne shi ma ‘yan ɗariƙasta ka ce kuɗubai ne masu ɗariƙu duk ɗan ɗariƙasta zai abu kamar kudubai ne masu ɗariƙu da haka kowane yana da hanyarsa yana da matafiyarsa da zai tafiyar da almaji ɗariƙa ce wa wazifa da komai wannan da kowa ɗaya ne amma kowa da irin hikimarsa da kaza kaza sai shehu ya shehu atiku ya ce shehu ya warkar da mu saboda in ba haka ba to sai shehu ya ce to da haka za ka ga ba wani wanda za ka ga Allah bai gudanar da wata addu'a a bakinsa ba addu'a a bakinsa ba kuma wannan addu'ar yana ta karanta tukun wani za ga zai zai cika sallah ayatul kursi ya cika da ita wani rabbana kaza wani ayar qur'ani kaza kuma wannan sai ta zama ma hanya har zuwa ga Allah bayan wannan dariƙa da take kai bare yanzu sahabban shehu din nan zamanin faila din nan mutum ya isa ya tattare addu'o'in da yake bakin jama'a to wannan duk dariƙa ce kowa wata hanya ce da amma ga asalin dariƙa ana amma kuma kowa wannan abu da yake yake karantawa ta zama ma dariƙa ta zama ma haske da take busa masa kaza kaza shehu ya gaya shehu atiku haka shehu atiku ya ce wallahi sai na ji beran nan wannan magana ta abu kamar dai shehu tijani ya zo ya mun bayani ila sannan bai gama fatahi ba radiyallahu ta'ala ya san shehu tijani ne radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan laraba suka ce wannan magana gaskiya ce da shehu tijani ya faɗa wannan magana ita kanta faila take bayyana tunda dai yanzu dai masu fatahi din nan zamanin Shehu Tijani guda goma bayan zamanukan Shehu Tijani an samu mai fatahi kaza a can gari kaza mai fatahi kaza Shehu Umar Futi yayi shuhura waye yayi fushi masu fatahi kaza kaza amma yau wa isa ya kididdiga masu fatahi na Shehu a zamanin faila su kan suna fatahar da wa'ansu su kan suna fatahar da wa'ansu su kan suna fatahar da tashin kiyama wa isa ya kirgare shi yau to amma wanda da zai sai an koma a koma wani zamani a koma zamanin da ba fata yi sai duk abu wannan ɗariƙar da shirya ne ce koma Allah ya ma bisharata kuma duk tasa ce kuma duk almajiransa ne kuma duk madalinsa kowa so ike ya kore yan faila ya ce ba na shehu tijani ba ne kaza kaza kaza senegal in tsara kirga yan ɗariƙa a ce da yan muridantaka da yan ɗariƙa tijaniya yan tuwawu sannan da yan faila to abin ma so ma shigo mana nan kama yan failan ba yan dariƙa ba ne kaza kaza an ɗora wani kan shehu tijani aka la ilaha illallah wai sai ɗora wani kan shehu tijani to in shehu tijani ya ɗauko wani ya ɗora kansa kuma wai sai ya sauke to mun go yanzu dai wannan magana in ba shehu tijani ya faɗa ba wai sai ya faɗi wannan magana ba ce za a yi ake ta wa shehu tijani dariƙa ba ya yi kaza kaza kaza haɗa shi da sharifai ya yi kaza kaza to shehu tijani ya faɗa da maganganu ma suna na ɓoye wanda ma ba mu san su ba kuma shehu jani ya ce duk ɗan ɗariƙarsa ne kuma din nasa ne kuma har tashin kiyama kuma nasa ne duk gaba ki da to mun gode Allah in ba zamanin faila din nan ba waye gare shehi ga na gari kaza shi kansa almajiransa na gari kaza almajirorinsa na gari kaza almajirorinsa su kansa almajiransa na gari kaza reshe reshe reshe har tashin kiyama kuma suna nan lafiya dan wani ya lalace in ka bi sai ga bai dosani da reshe ko ɗaya ba duk wayar da aka jona ta da ne za ta kawo haske duk wanda aka ta yi duhu ba akwai inda ba tsosana ba so ko ta karkace ba tsosana ba ko ta karkace amma in dai an tsosana mai kyau za a ga haskenta to ka ga wannan gaskiya asali take karatu yana nan a jibge ba abu to wannan ga min kalami shekina daga maganar shehun wa hazi to wannan ma alama ce ta faila ba dan faila ba zuwan faila da wannan fatahi zai yawaita da wannan jama'ar na ta ina za a samu wayannan adadduka haka da wayannan jama'u din da wannan reshishika da wayannan reshishika da kaza kaza kaza kaza in kaga in kaga yin dariƙar ƴan uwan mu yaraba sai kan su ba irin dariƙa ba ce ta Hausa kuma duk ɗaya ce dukkan su almajiran Shehu Tijani ne in ka ta wannan kabila da yadda suke zikiran su da wanda suke abuwan su duka duk ta Shehu Tijani ce in kaga wannan in kaga in mutum ce sai mu yanda Hausa muke yi sanan zai ga sai kore wa Shehu Tijani almajirai duka sai la kan duk da duk na Shehu Tijani duk gaba ki da shaida Shehu Tijani abul abbas radiyallahu ta'ala anhu albarka faila wa hadhihi alfaidatu wannan faila allati zakara shaykhuna wanda shehu tijani ya faɗa kad takallama ashabuhu sahabban shehu tijani sun ta magana akan ta ita sahabban shehu tijani suka yi ta magana akan ta bayan sa wa kulafa'uhu da kalifofin shehu tijani wa warasatu asrarihi da wanda suka gaji sirrin shehu tijani ba'adahu bayan sa alaiha sun ta magana akan ta wa kasirun minhum tili ma daga cikin su idda ahali nafsi yayi da awata ya ce ni ne sai ya ga rasuwa ta zo duk agogon da Shehu Tijani ya sa da ya tabbata akan sa sai ya ce to jama'a ba ni bane saboda kaza kaza kaza saboda agogon da Shehu Tijani ya dama kwadayin shiryar da halitta kwadayin wannan alheri ya zama a hannunsa yake shi yasa yace shine saboda wani abu da Allah ya bashi ko wani haske da ya gani to kuma in ya ga ga rasuwa ta zo kila duk wannan hasken nasa bai huce iya area garinsa ba ko ko duk wannan hasken nasa bai huce iya area kabilarsa ba sai ce to shau jani ce kabilu ne ba ba adadi rinduna rinduna da wayannan irin reshi shika irin reshika ni ku hayo bangare shi mutum da kansa zai ce ba shi bane radiyallahu anhu wa kathirun minhu idda ahli nafsi wa qad takallamu fiha sahabban shehu tijani da waɗanda suka biyo sun yi magana cikin ta a cikin faila ko a fi kalamin isra har bugun juna ya zama a cikin maganganun su sai a ga kaman warware juna a cikin maganganun su lafiya kalau saboda abu ne a boye kowa neman sa yake min kashiful ilbas wannan magana tana a kashiful ilbas qultu sai di mai littafi muhammad mai littafi yake cewa qultu sai nace laukana kullu alimin da kowane bijimin malami jalilin mai girman daraja sharifu mai girman asali jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma madaukaki nabilun managarci azimun inda Allah mai girma a wajen Allah wa inda ibadullahi mai girma a wajen bayin Allah safin lillahi wanda ya tsarkake ga Allah munhashin ilahi wanda ya koma wa Allah na fa'in fihi mai amfanar da bayi cikin Allah, kasirun dilalati alaihi mai yawan shiryar da mutane zuwa ga Allah, gazirul ulubi mai ilimi kamar teku, walbarakati da albarka, da cewa duk wanda ya tara waɗannan abubuwa, ilimi, ɗaukaka, darajar asali, nagarta, girma a wajen Allah girma a wajen bayin Allah ga tsarkin zuciya ga komawa Allah ga amfanar bayin Allah ga shiryawa zuwa ga Allah ga ilimi kaman teku ga albarka da duk wanda ya tara wannan idda a annahu sahibul faidati yazo ya da'awa cewa shine sahibul faidati li hadhihi almanasib sai da wayannan darajoji almawrusatu wadda ya gada wal muktasibatu da wadda shi ya tsuri da kanta wa sakanat faidatu ita kuma faila ta ta miƙa ma wuya wa taslamat ta miƙa wuyanta li kulli man ya'khudh zimamaha ga duk wanda ya riƙe akalata linzaminta wa tabi'atu ta bishi idza masha amamaha in ya tafiya gabanta la sadaqat da'awi haula idza da'awar wa'annan sai ce gaskiya sai faila ta zama tasu tunda duk wani abu da za su iya da'awar faila da shi Allah ya ba su amma lamarin na Allah ne ba haka bane ba wai don ilimi ba ko don waɗannan abubuwa la sadaqat da'awul haula'i da'awar waɗannan mutane al'ajullahi bujumai fi da'awal faidata a cikin da'awa su ne faila sahib faidata din nan da ta tabbata li husulihim sabida tabbatar su alal afdaliyata abu safifiko wal maziyati da dadin daraja wali wara'ihim sabida tsantsenin su wa hirsihim da kwadayin su alantishalil khaliqat absar tsamo halittan Allah intisha tsamo halittan Allah min hufaril jahal daga ramun jahilci wa takallufi da ramun komawa baya walakin sai dai labudda min sama'il kalim abin ba haka yake ba abin ba ba ba, ba kawai dan mutun ya tara kaza na tara kaza ce ni ne kaza kawai abu awo ba haka bane walakin sai dai labudda min sama'il ba makawa a ji maganar mina ɗarafi sani daga gefe na biyu ba makawa a jita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a tsarari ba a boye ba wai dan ina da kaza ina da kaza ina da kaza ba qabla al-hukm alai kafin a hukunci a kanta a ga daga manzo Allah kai ne ka shi kenan duk gaba ke har wajen na tara ka sai ya sai ya fara sai ya gaya mana wani kwarai da gaske kamar yadda ya gaya mai ita ko wannan kafin mai ita ya zo a kuma bayan ya gama ita kuma kowa ya huta kowa ya huta kowa ya huta sai dai kuma hadarin ya ragu kowa gani yake in ya dan samu wani abu na ilimi ko ya dan samu wani abu na daraja ko ya san dan samu wani abu na cikin waɗannan abubuwa da kaza kaza ya zama ka abokin ka fada da ka fada da mai faila to kuma ai haga kuma nan har yau a rikici ya faru ko kuwa mu yara gani muke abin tsakanin wane da wane ne ko wane ya fi wane ko wane ya fi wane kaza kaza ko ai wane ya yi ilimi kaza kaza kaza dan haka duk shehunanmu suke cewa a ce da shehu ibrahim sahibu firat ya fi a ce man malami ko a ce mar mai girma ko a ce mar sharifi ko a ce mar kaza saboda wannan kowa zai iya da'awansa kuma wannan dai ba wanda zai iya da'awansa tunda bai ji ba amma dan ka ce malami wani ma yana na to ai muni ma malami dan ka ce sharifi wani zai ce ni ma ai sharifi ne dan ka ce mai girma ne dan ka ce bujimi ne sarakuna sai wani ne ni ma sarakuna duk da dai an san ba irin nasa ba duk gaba kiɗa amma dai wani zai ce a'a abin duk ba haka yake ba kuma wa'annan da girman su da komai da suka yi da'awa Allah ya yi ta ba ta su bace kuma halaba ba tabbata musu ba dan haka suna da gaskiya mutanen kirki ne sun cancanta haka ba su bane shi kenan ko ko yake yana alfaidatu ta'rifu sahibuha Allahumma amin Allahumma amin wato karatu ne mai amfani a wannan zamani saboda zam an yi nesa da cire duk sun rasu wa'ansu da suka san abu suka abubuwa duk sun rasu an zaci abun hada wani tsakanin wane da wane ne ko kaza kaza kaza kaza wallahi kaga dai irin maganganu da ake ji a tarurruka da kaza kaza dan yaro karami yazo ya dinga fadar rashin kunya da kaza kaza ba ga Allah ba ga annabi ba ga kaza ba ga ilimi ba ga wayewa ba ga kaza ba ga daraja a shi wata bukatarsa yake so ya cimma duk gaba kida ya halaka yana so ya halakar da wani ya halaka yana so ya halakar da wani to duk dai haka da karatu Allahumma salli ala sayyidina Allah ya kara lafiya Allah ya